بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يو شابكوي يو لهدي شابكوي دوتن ربيع الأول شكرا تدو ليا لأيه الأربعين تقص وأن يدي دا ashirin da nawa ne talatin da watan august dubu da ashirin da shida miladiya a wannan majalisi na majalisar safe na zaure da muke karatu yau za mu yi karatu cikin littattafan fikihu da usulul fiqh da qawaid fiqhiyya za a fara da littafin askari sannan dawo da kuma ya kaɗan da ɗauko karatun mu dawo da fa'intar kalfatiha ta min raka ta addu'a sai mu ɗauko mu dan ja da sauri da dan ganin fashi qala ce fa in taraka al-fatihata idan mai sallah ya bar karatun fatiha min raka'atin a wata raka'a guda daya ajza'ahu sujudu al-ashhari a magana mafi wacce ta fi shahara mashhurul mazhab shine wato ta isan masa daga raka'a na faɗa muku wannan matsala akwai sabanin malamai shi kashi malik ya da ruwaye wajen guda uku a kanta jimhurin malamai da suna cewa duk wani saboda wato mujabin hadisin la salata liman lam yaqra fi hadisatil kitab suna cewa fatiha rukuni ce ta magana a dukkan rakoi a dukkan rakoi idan ya sake ya bar wata wata katin fatiha ɗaya daga cikin rakoi to na raka'ar babu ita sai ya sake ta to akwai magana kuma guda biyu wanda malik ya zo da ita da wasu daga cikin malamai akan cewa rukuniyancin fatiha a jullu salati ne galibin sallah misali in a raka a sallah asuba ce to raka a farko da ta biyu nan duka sai ya zo da su idan a raka a mai raka uku ce to a raka ta daya da ta biyu sai ya zo da su ta uku nan ba dole ba ce wato ba wajibi ne na rukuni na in ya bari za a ce akwai akwai tsanaki ba haka zalika idan ruba'iyya ce to na biyu da na ukun wannan wannan suka ce sunna ce karanta fatiha a wannan da da bai karanta din ba to wannan ba sa cewa sallar sa kai tsaye ta ta bace to shine ake cewa fa in taraka al-fatihata idan ya bar karatun fatiha dan raka'atin raka'a guda daya ajza'u sujudu Allah ashari to tunda sunna ce sujada ta isan masa sai ya sujada wata sujada zai kenan in a haka ne sai sujada qabli sai sujada qabli wannan shine shi abin da shi shi abin nan abin da yake maimaitawa malik yana da yana da yana da riwaya uku akwai riwaya da yake da shi wacce ta dace da da jumhur wanda wasu daga cikin malaman malikiya sun ce ita ma ita ce asharu inda ce shi ma asharu anan to kuma akwai wasu malikiya suka ce sabani wanda ita ce asharu za a yi jihuru cewa mutukar bai karanta ba dole sai ya yi in za a raka sai ya sanar da ita ya sannan ya zo ya gyara sallarsa akwai akwai akwai kuma wata ruwaya ta uku akan cewa in ya riga bai yi ba in ya riga bai yi ba wannan kuma kamar takhariji suka masa inda ya riga ko ibnu qasim ya rawaito wannan daga malik yace idan bai fata ba ɗaya daga cikin kau'i na uku na ko na hudu to ya ihtiyaba ya bai sallan ba baki da ihtiyaba to wannan dai wato ruwayi ake da shi magana dai mafi inganci shine fatiha rukuni ce a sallah sai dai a sallan janaza sallan janaza wannan ba rukuni bace wannan an mutum ya bari bai yi ba babu komai sallan janaza mutum ya bari bai kanta bai katin fatiha ba balle sura ba ana kanta sura ba a wasu daga magana a wani kaulin sallan janaza fatiha dai wani tabbata ya tabbata suran ma ya tabbata a hadisai ana iya kanta fatiha da sura a sallar janaza amma dole ne kowa dole ba magana sai inganci ba dole bane saboda gashi an samu wasu daga cikin sahabbai kawai ba sa komi sai dai ikhlasu du'a tsantsanta ma Allah tsantsanta ma mutum addu'a tun da ba shi sallar janaza ai addu'a ake ma mutum a samu daga Abdullahi dan Umar da yawa daga cikin magabata suna haka shi da malikiya ma mu za ku ga wannan fatiha da za ku gani da sauransu da ake cewa da sata alabu duk babu yi a baltiya mu addu'a kawai muke ba muci ikhlasu du'a wannan shine abin da aka maliki ya tsaya a kai tunda shine da yawa cikin malaman malikiya suke a kai amma sallah wacce take ba ba sallan janaza ba sallan farilla irin wannan ko sallah mai ruku'i sujada wannan magana fi inganci babu sallan ga wanda bai kanta fataha ba in kuma ya sake bai kanta fatahan ba da ganganto babu shi da sallah in kuma da marafkan waye to zai sarai da wannan sallah zai sarai da sallah illa ta kuna sunaiya sai dai in wato mai raka'a bi ce to wannan dole sai ya zo da su duka wa taqulu ala qawl al-qadi to akan magana al-qadi al-qadi bai faɗi wajen al-qadin ba amma na fi tsammanin al-qadi ibn al-qassar yake magana al-qadi yayin da muke da su shahararru a malikiya ko da ibn al-qassar ko kuma al-wajirin sa al-qadi abdul wahab to yake cewa a maganan al-qadi cewa sallan ta baci wanda wannan cikin magana da wasu daga cikin malamai suka shaharar ta fi inganci akan cewa raka'a ta baci raka'a ta baci ba sallan ta baci ba raka'a ta bulu ai ta bulu ar-raka'a ta baci sai ya tare da ita to ya gama wannan maganar sai ya shiga wata matsala ya ce fa in ta daka takbiyat al-ihram idan ya bar kabarin harama ita da ta fara da sallar sababa kida saboda bai ba shiga ba ai bai shiga ba kabar harama ita ce take ga wata haramta masa magana to kabara kuma ya ce daga gungunin ki kis tata bai ma ki motan ba to ya samu ma fara tafiya ba shi ba fara ba magana sabbin ma tukuna yana ce ita da ta fara da sallansa wal mu'timu mamu yuhrimu imamu da ya zo ci da limamu sai na sallah yuhrimu to zai kabara harawa wa yudrihu ma zai kuma zama in yayi kabara yayi kabara na intiqal na tafiya ruku'i kuma ya zama ya riske ya riske wannan raka'ar malam ya raka imamuhu mutakal imamu sa da riga yayin ruku'i ba wannan a wani kaulin kenan malam ya raka imamu wato da zai zo ya riga yayin ruku'i sallan sallan kazar kanta ko ce kenan wa qila ma lam yarfa wasu kace mutakar bai dago ba fa yana da raka hora ki an in ya ci da limamin yana ruku'i fa amkanahu an yuhrima sai ya iya yin kabaran haraman sa ko ya dalika kuma ya same shi qabla raf'ihi kafin ya dago sahhat to ta to tayi yanzu wannan raka'a ta ya same ta wa ba'da raf'ihi amma in bayan ya dago ne as-sahih abin da yake magana mafi inganci annabi ya tadi cewa zai farar da wato a lokacin da ya fara sallarsa wannan raka'a ba zai ba zai la'akari da ita ba ya tali ai la ya taddu bi tilkar raka'a ba zai kirdiga wannan wannan raka'ar ba wannan ita ma akwai mangami na malamai kai duk da sabani da su ba wani lokaci wani na shiga cikin wani cewa da menene wato mamu yake da tsakar raka'a yana da tsakar raka'a ne da wato a tadarukun ya yakan zo ne da عقد الركوع كوكما قبل عقد الركوع كوكما بعد عقد الركوع wannan na taurawa ne da malamai suka yi magana ne da yace take tafi inganci kuma jumhurin malamai sun fi kamawa kamar yadda hadisan Abu Bakar da hadisan Abu Hurairah suke nuna mana shine wato mutum na samun raka'a ne da lokacin da ya samu limamin sa yana cikin ruku'i wannan da shi ake samun raka'a a cikin malamai na lamanta wane ne shi yake da wani ra'ayi irin wannan na askara na manta amma dai lalle a cikin su akwai a cikin malamai na na manta na ga ko malam algarkawi ne na taba jin ya shi ya zo ya zo wannan gaban ya ya faɗi wata magana aka san wannan magana ta jumhuru amma magana mafi inganci musamman hadisi Abubakar hadisi ne inganta ce wannan hadisin kuma Abu Huraira Ibn Khuzaima ya inganta shi kuma dai wa alaihi amalu amati ahli al-ilm galibin malamai aka suke cewa wato idan da mutum zai zo ya cidda limaminsa yana cikin ruku'i ya samu shi ma ya samu ruku'in ya samu akallu daraja ta tumanina mafi karancin daraja ta natsuwar da samu a ruku'i ko da yadda zai iya yin zai zama ya samu ɗan numfashi ya numfasa sosai ko mu ce ya samu subhanal bil azim misali ko su ɗaya ne to na ya samu ya samu to idan yana yi yana haka kuma sai kuma sai ka sha dagowa fa wasu lokacin malamai suka ce wannan shama ya kindiga ta matsayin raka'ansa ya kindiga ta matsayin raka'ansa ta yi wasu lokacin malamai suka ce ba ta yi ba tunda bai riga ya samu limami a cikin halisa na tsumanina ba wannan akwai duk malamai sun faɗi sun faɗi wannan magana magana wakila wasu malamai suka ce in ka bara lin ruku'i idan saboda tsabar sauri yana son ya ya cidda limamu sa inda abubakar in kuka hadisa abubakar ai kun ga shi ma ya sau tsama sauri yanzu sai raka'a maza Allah ai daga wajen sauri ma fara ruku'i sai daga baya sai da yana yana ci ruku'i ne da ya ruku'i kuma sai in tantar ta haka ya ƙara matsawa sai Allah yake cewa Allah ya ƙara maka fadayi amma ka ƙara haka eh bazala bazala baya son wannan saboda tsaban kawai ka ka- dole sai ka wannan Ah, duk da wasu malamai sun ma wannan hadisin fasara sun ce eh mutum ya gaba da ya shigo sahu yana iya yin ruku'i din malam Muhammad Sani Umar shi ma daga cikin wanda ya yi ma wannan hadisin fasara zahirin hadisin dai kamar wato mazala yana hana shi cewa ne a kamar ta gashi wasu kuka yi kuri wasu malamai kuma sun ce a ba wani abin ya hana shi ba wannan bai hana shi ba malikiya ma wannan shine ra'ayin su cewa idan ya zo misali kafin shigo sahu zai iya yi fara ruku tun daga nan ya zo tap tap tap tap haka ya zo shiga kuma ya samu ya samu abin da sa ya zo ta misala ne ta tashi a nan a shine idan misali da ya zo kawai sai ya kabara ya tafi shigar kuɗi kaga bai kabara harama ba sai ya tafi wasu intiqali to yanzu ya zai yi to shi ne take cewa in wa ya qila in kabbara lil ruku'i idan ya kabbara da ruku'in sa wa ba to ya ci gaba da sallar sa wa ada ijaban amma malamai malikiya abinda suka shahare a matsayin mashhurul mazhab sai ya maimaita wannan wannan raka'a sai ya maimaita ta ba ta yi ba wujuban ma suka ce wannan haka suka faɗa wa qala ibn al-badishin ibn al-badishin yake cewa istihbab ya ta'ala tace musahabi ne dai in maimaitawa amma ba dole ba wannan malik ibn anas a cikin motsa shine yayi magana makama- wata makamanciyar wanda shine cewa wato idan ya zo idan ya kabbaran haraman kabbaran haraman idan ya kabbaran intiqal na zuwa zai rukuyi amma sai ya gwama shi da kabbaran harama inda ai in dai ya ce Allahu akbar ta rukuyi shi ma ai ka ka annahu qad ahrama ihram qad iqtarana ihramahu bi niyyatihi قد اقترنت قد اقترن هرامه بنيته قبل هرم sai ya hade da niyyarsa sai da malik an yake cewa to in yayi haka ina da niyya na yayi daga malik in misali ya gwama kawai ce Allahu akbar saboda gaggawa da yake yi bai iya yin kabbara guda biyu ba bal yana cewa wannan tayi kuma wannan shine abin da ya faɗa mu da ko ta fi da- ta fi damu da ba wannan nan ta fi inganci mu da yaran malamai sun fi sun fi daukan wannan magana a matsayin magana wacce take a bakkar ba amma da zai zama a a a da zai zama wato da ya kabara ya kabta mutu linta qalin bai gwama ta da aniyarsa da kabar haramasa ba to wannan shine a suke cewa to a nan wannan saka bai same ta ba tunda bai kabar harama ba saboda haka yanzu wannan Allahu akbar da zai yi nan gaba ko kuma wanda ya yi a baya ita ce ya ta kauye masa makamin kabarar harama yanzu kabarar kuma samun ruku'i bai same ta ba kuma ruku'i ma bai samu ba wannan shine abin da shi adam malik yake faɗa amma in muka ɗauka cewa wato duk wanda ya zo ko da ba ga ya gaggawa kawai za in ka ga bai yi kabarin takbiratul ihramin ba to ko dai yayi rafkarwa ne ko kuma wato rashin sani ko magana wata wani abu da ya danganci wannan sai mu ce to sallar suna nan a haka a ce da za a fata min sallah gaskiya wannan magana ce mai girman gaske dan kawai tun da ya riga ya zo ya shiga ya zo ya zo ya shiga ya yi niyyar ga ya niyyarsa kuma duk wani abu mai jinsi iri daya ai wannan na shiga wani daya wanka za ku gani wanka ɗaya za ka gani na- na janaba da na haila biyu ya shiga to kabbara ita ce dai ita ce dai inda har ya riga ya shiga ya riga ya shiga ina ganin a a ce za a ɓata mai sallah a haka kaman kaman wato maganar ta- ya ya dan yi nisa Ah, sai ke cewa ah, wa- ah, wa yasjudul mu'tam mu'tim li sahwi imamihi wanda yake mamu zai yi sujada saboda abinda limaminsa ya yi na rafkanwa in limaminsa ya rafkanwa to shi ma zai sujada fa amma masbuq wa amma shi wanda aka ya zama masbuki ne wanda yake masbuki ne wato kamar akwai zaka ɗaya ta kuce masa ko biyu in sujada imamu in limamu sai sujada qabla salami in gabanin sallama sa sujada to zai sujada ma'ahu tare da shi wa qama lil qaba'i sai ya tashi ya rama sallar ya rama sallar sa ba'da salamihi bayan sallami wa in sajada ba'da salami in kuma ba'di ne ya kama shi lam yasjud ma'ahu ba zai sujada tare da shi ba a maganar malikiya da wasu da wasu malamai kai tattaunawa kan wannan masalar ita ma wa hal yaqumu lil qada'i ba'da salamihi min as-salati aw min as-sujudi to kuma yanzu idan muka ce idan muka ce sujada ba'di ba zai tada liman ba to yana cewa assalamu alaikum ga mazili mai sujada ba'di sai zai tashi ya ci gaba da rama sallarsa ko ko a'a sai ya gama sujada nan nasa kaulani to akwai magana guda biyu akwai magana guda biyu ga yana ya kawo muku magana a wani yahuda cewa fil jallabi ya zo a cikin jallab na ibn qasa man adraka ba'd salatil imami wanda ya samu wani sashi daga cikin sallar imamin sa kada kana al imamu saha sahawan kuma al imamin ya yi wani sahawu ya yi wani rakanwa yujibu alaihi sujudu qabla salami wanda yake gadan masa da sai ya sujada gabanin sallama fa inna yazidu ma'ahu to zai sujada tare da shi fa idza sallama al-imamu idan al-imamu yayi sallama qama al-ma'mum sai imamu ya miƙe fa qaba ma fatahu sannan kuma sai ya wato rama abin da yayi masa sauran sallarsa thumma lam yu'id sujudahu ana ko ba zai maimaita wannan sujada da yayi na qabla salami ba wa in kana sujudu imami ba'da salami amma idan bayan sallama ne lam yasjud al-ma'mum ma'mum ba zai yi limamin ba wajen sujadan ba'di wa qama sai ya miƙe wa qaba ma fatahu ya mimita abin da ya rama abin da ya kubuce masa thumma sallama sai ya sallama wa sujada ba'da salami sai ya sujada bayan ya riga shi ma ya sallame fa qala ibn al-qasim ibn al-qasim yace in sha in ya ga dama qama ya miƙe idan sallama al-imam tun daga zarar imam ya yi sallama sa kawai ya miƙe abin sa min sulbi salati wa in sha in tabara in ya ga dama kuma wato ya ya jira al-imami hatta ya ruga al-imam min sujudi har sai ya gama sujadarsa وقال عبد الملك عبد الملك ابن حبيب cewa يقوم ولا ينتظر ya tashi kawai ba sai ya jira ba وقال محمد بن مسلمة ينتظره ولا يسجد معه yace ya jira shi amma ba zai sajada tare da shi ba kuma ya koma ba'da farazihi min sujudihi wa yaqdi ma fatahu wato duk a ciki akwai sabani dan Qasim ya ce wani abu Abdul Malik ibn Habib ya faɗa ibn Maslama ya faɗa amma ni na faɗa ra'ayin na faɗa ra'ayin da yake cewa tashi kawai a gasa dan me zai jira in ya jira zaman sallah ba ta kusan wani aiki ya zama aiki ne kamar ba shi da wani abu tasirin hasan dole ne suka tashi to ya tashi kawai a gasa tashin ya fi zama al'ahawar ne a wajena sai ya ce wa yasjudu al-mu'timu ba'da qada'ihi sannan kuma wato sai sujada din sai yayi sujada ba'din nan da ta kubuce da ta kama shi bayan ya gama rama ka sallarsa والإمام يحمل صحو المؤتم شي كما والإمام yakan ɗauke wato mamu rafkanuwansa da yi a sallah wata rafkanuwa da kai wata gajeriya wata ba kamar rukuni ba to wannan mamu liman zai ɗauke maka ka manta ne baka yi baka katu na asirrancen nan da ake ba kawai ka manta ka shiga wani dabdalan duniya ka to liman ya ɗauke maka ba sai ka yi ba insha Allah ta'ala fataha wannan magana malamai magana da mafi inganci yana iya daukewa musamman limamin sa hadisin hadisin cewa duk wanda yake baya limamin sa limamin sa katin limamin sa katin sa ne wasu yanzu malamai sun tattauna kan wannan hadisi za mu zo maganar sa duk da wannan ana magana bayyana da sallah ne amma da zai zama ya bai yi bane saboda rafkanwa wala da ahwal imam ya dauke masa in yayi da ganganta ya da da abin da ya ta'ammulin shi ai kaga wannan sallar sai ta baci da ganganta in ya bar wani abin da ke rukunin sallah ne zangan wani sallah suna ɓaci amma da zai zama da rafkan ya bar wani abin da dama limamin sa yana yi yana yi shi ma yana kada da limamin sa ne wani babu laifi sai mu tashi fita amuri tarkin sunnati sunna na eh ya dauke maka ai ya dauke maka ba shine aka kabri kenan ko a ya dauke maka ya dauke maka to sifar salatin nabi za mu tashi za mu tashi to sifar salatin nabi mun fara? to ɗai babu shafi'i to shafin albani yana kawo na maganin malamai wanda suke nuni zuwa ga cewa idan a maganar su ta sa a hadisin manzo Allah kai tsaye ka bar maganar su a dauki maganar manzo Allah saboda su dama masu bayani ne ba su ne aka aiko su ba wajen mutane sai zai kawo mana magana na Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i al-Muttalibi ya rasu 150 bayan hijira an haife shi 150 bayan hijira ya rasu 204 shekara 54 kawai a duniya shekara 54 kamar gazali shi ma gaba da ya mahaifi shi ɗari hudu da hamsin ya rasu ɗari biyar da biyar hamsin da biyar duk wani abu da mutum zai yi ya ishe shi ba wai albarkar rayuwa ake nema amma ba mu da himma su su a wanda ba shekara shekara da suka yi yan kankan karan suka yi irin su irin su ibn abdulhadi babban malami ne amma kuma ga shekarun da ya dan ba shekaru ne masu yawa ba irin su irin su imamu nawawi da sauransu wa amma imamu shafi'i rahimahullah ta'ala amma imamu shafi'i والنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب ثم قالوا ماذا أكيد نقلتوا دقا وجنسا وأن يا فياوة وأطيبكم يا باب دادي saboda imamu shafi'i a lokacin sa a lokacin ne ake aka samu masu yi ma sunnan tirjiya su san gaske ba har aka tashi da nasiru sunna saboda haka shi ya yaƙi sosai da makaman bayyana da ake sosai wa atba'uhu saboda haka sai zaman ma mabiyansa aktaru amalan biha ya zama su ba a ci mabiya ba ba wanda suka fi yawan aje maganar malamin su ba hadisi irin fatar ba za mu shafiya babu za mu ga galibin masu yawaita damuwa da sharhin hadisai shafiya sun fi yawa za a ci malamin mazhabobi ba wanda suka fi damuwa da sharhin hadisai irin malamin shafiya kuma su suka fi karancin ta'assubanci mai mazhabin su da zara an samu hadisi kawai shi kenan mu da amma malamin ya ce mu ga hadisi ba da maganarsa so haka suke su shi ta shafa albani ke cewa da zai ɗauki wata mazhaba da shi to da mazhabin shafi'a zai saboda ita ce shi ne ana shi ake yake imamul muhaddithina to imamul muhaddithina wato da yawa da su malaman hadisi sun yi mashi sun yi mashi ladabi ya zama mazhabin shi suke ɗauka malaman hadisi iri sun kasu kashi biyu ko kashi uku akwai malaman hadisi wanda suke su ma'ahalin ijtihadin ne sun kai ijtihadin mutlaq sun kai ijtihadi sakakke kamar wanda malik yake kamar yadda ahmad suke sun haka suke kamar sai imamul bukhari sun kai wannan kamar abu dauda shi ibn taymiya na cewa shi ma ya kai wannan wajen sai kuma wanda suke su ba ahli ijtihadin ne mutlaq la to amma dai suna da sanayya sanayya sosai amma kuma ba sa bin wani malami bi ainihi su suna dauka ne su ga duk a cikin malamin me suka faɗa aina ma dara dalilu sai su sai su karkata irin su imamu muslim irin su imamu tirmidhi da sauransu inda yana cewa wannan haula ya laisu bi laisu ahli ijtihadin ijtihadan mutlaqan amma kuma su ala madhhabi ahli hadith la yattabi'una imaman bi'aini ba samu wani limami shi daya wasu ce su nake wani limami sai su su gana su to wannan galibin malaman hadisi aka suke to a cikin su kuma ana samu wanda zaka sun fi ikhtisasi duk da malaman hadisi ne kuma ba su da manhaji guda daya amma suna da wani malami da suka baka karkatar masa kamar su imamu al-humaidi ya baka karkatar mai imamu shafi'i kamar imamu ibn khuzaima ya baka karkatar mai imamu shafi'i kamar wannan imamu bayhaqi shi ba shafi'an ne ma shi ya ba faɗa shi ba shafi'an ne to wannan ya baka akwai wannan akwai da kula ga ya baka karkatar mai imamu ahmad da imamu abu dauda ya fi katon babu ahmad akwai wanda kuma zaka ga yau yau yana malikiya yi gobe na ya ba ya ɗan katon malikiya sosai amma kuma yana malikiya yi gobe na shafiya gobe na yau imamu ahmad yau imamu bukhari imamu bukhari imamu ahmad kuma shi kuma la ya tabi imamu bi ainihi shi ahlu ijtihad ahlu ijtihad ne shi kansa akwai wanda kuma zaka ga ya fi katon isa ibn rahuwiya wanda zaka kuma ya haɗa kan isa ibn rahuwiya da imamu ahmad kamar isa al-kausaci to wannan shine da imamu shafi'i majiyar suna daga cikin wanda suka fi yawan bin wato bin hadisi su aje maganarsa wa atba'uhu aktharu amalan biha wa as'adu kuma sun fara bauta da maganar maganar tasa kamin ha daga cikin maganganun sa da yayi ma min ahadin babu wani mahaluki illa tazhabu alaihi sunnatu li rasulillah fa ce ana samun wata sunna ta magana ta kubuce masa wa ta'zubu anhu tana ya zama ya nisanta ba ta kubuce masa فمهما قلت من قول دي يندا نفر wata magana kuje ganin magana ta yi daidai aw asaltu min aslin ko na kawo wani asali a shari'a dai ta'silin wata magana wani reshi akan wani asali da na gina magana ta akai fihi an rasulullah sai ku sai ku sai ku koma wurin fihi an rasulullah khilaf khilaf ma qult a cikin wannan magana tawa daga mazalla akwai wata magana wata sabanin maganar tawa القول ما قال رسول الله to magana tace a gaban karba tace magana da manzon Allah yayi wa huwa qawli kuma shine magana ta ni na da san haka ni madalan zaka wannan ita magana ita ce magana ta shi yasa babu wani malami da yake danganta barin barin sunna mazala da gangan in ya sake ya ce haka zai yi to ai daga ranar imamanci ta saraya limanci ta abu musulunci ya saraya in tabiya yana cewa ɗaya daga cikin dalilai da yake sa kaga malami ya bari ko dai sunan ba ta kai gare shi ba ko dai kaza ko dai kaza ko dai kaza dalilai da ibn tabiya ya faɗa cikin littafin sa raf'ul malam ala al-a'immat al-a'la na biyu sai ce ajma'a al-muslimun malamai sun yi ijma'i musulmai sun yi ijma'i ala anna anna man istamana lahu sunnatun an rasulillah cewa duk wanda sunan ba ta bayyana masa lam yahil lahu an yada'a ali qawli ahadin bi halta ya bar wannan sunan saboda magana wani malami ba bi halata ba na uku idan wajatta fi kitabi in ku samu littafi na khilafu sunnati rasulullahi sabanin sunnan manzo Allah fa qulu bi sunnati rasulullahi to ku yi wa sunnan manzo Allah wa da'u ma kuntu kuma abin da na faɗa wa fi riwaya wata riwaya fattabi'uha ku bi magana magana manzo Allah wa la taltafitu ila qawli ahadin karku wayo ya zuwa ga maganar wani wanda ba maganar manzo Allah ba na hudu idan sahha al-hadith idan hadisi ya inganta fa huwa mazhabi to ni shine mazhabata ne na biyar antum a'lamu bil hadisi wa rijal min yana ga imam ahmad ku ne kuka fi ne kuka fi musallam hadisi kuka fi musallam wato mazajan hadisi fa idza kana al hadithu sahih fa idza kana al hadithu to zai iya dauka fa idza kana al hadithu sahihan in aka maka dauke shi ko fa idza kana al hadithu sahihu ya zama wannan kana ala laisa na ka sakin tamma idan wato aka sa wato hadisi ingantacce ya afku a wajen ku ya samu a wajen ku ai hasala in ya in ya afku a wajen ku fa alimuni bi ku sanar da ni ayya shay'in yakun in ya ga dama ya zama dan kowane gari ne hadisin kufiyan dan garin kufa ne abu sariya ko dan garin basara au shamiyan ko dan garin sham hatta azhaba ilaihi domin in tafi zuwa wannan hadisi din idan kana sahiha mutakar dai ingantacce ne a wajen ku wannan yana yana yana yana istidraki ne ma masu ba samu mutanen Madina a wancan lokaci saboda da aka samu makarita sai zama da hadisin da ya zo daga Kufa daga Basra daga Sham sai sun sai suna takkalan wajen karba to daga baya kuma da malaman malamai suka yi aiki akan wannan suka tantance masu ingantattu da ba ingantattu ba to tun da yanzu an riga an kawo an fahimci suwaye mazajen isnadi suwaye ba mazajen isnadi ba to duk wanda yake mazaje suka ruwaito to ku gaya mini zan aiki da shi na shida kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an rasulullah inda ahli an-naqli bi talahi ma qultu fa ana radi wa anha fi hayati wa ba'da mawti duk wata mas'ala wanda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingancin kuma a wajen inda ahli an-naqli a wajen malaman hadisi da haka ba a zuwa wajen wani wawa haka bai san hadisi ne ce bai a wanda sun malaman hadisi kamar yadda ba a zuwa wajen sun sa ta fiƙihu ba a zuwa wajen wanda bai san fiƙihu ba wajen hadisi ba a zuwa wajen bai san hadisin ba to duk wata duk wani hadisi da malaman hadisi suka ce maka wannan ya inganta kuma yake sabanin abin da na faɗa ni mazhabata fa ana raju an hato ni na dawo daga wannan maganar tawa an fi hayati a rayuwata ta ce wa ba da mutu ko a mutuwata kowa ya wani mutu to na dawo to da haka yanzu imam albani abin da yake nufi a nan idan yanzu na samu wata sunna wata take sabanin maganar Imam Shafi'i ni na ce sunna zan bi shi ko shi ko Shafi'i ya ce sunna Shafi'i zai bi maganar Shafi'i zai bi tsakani ya da tsakani ya da shi wa ya fi maganar Imam Shafi'i ni da sunna mazala tunda shi mazala shi ya ce ba'da fi ayati wa ba'da mauti na bakwai idza ra'aytumuni aqulu qawlan in ga ina bin wata magana wa qad saha 'ani nabi khilafahu kuma ya inganta sabanin sa aka san sa daga manzo Allah fa'lamu anna aqli qad zahabatu kusan cewa yanzu na yanzu na zauce ne da haka ba taba yin haka ba na takwas kullu ma qultu duk abin da na faɗa na fito wina fa kana anin nabi khilafa qawli sai zama mimma yasihu ya zama an samu daga manzon Allah sabanin magana ta wanda ya inganta kuma fa hadithun nabi aula magana magana ta fi inganci za ta kallijuni kar ku bi ni na tara كل حديث عن النبي فهو قولي دون حديث daga manzo Allah to shine magana ta ni wa illa tasma'uhu minni ko da ku ji shi ba wa dai to ni shine magana ta domin da ba shi da ba shi nake ne ba ko tunda ko da ku samu ni ban samu ba ni ban san wannan sunan ba to ku ku ake da shi za mu shafi kenan Allah ya tabbata rahama to سياق السعود بمبتغي الرقي والسعود أرضى الشميت من 65 والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزه للاتفاق وجد وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر قالت والشرط في الوجوب شرعي نواجبتي شرط في الأداء هو الشيء ذي شرعي نواجب na wato na ada sharɗin wujub shine sharɗul ada wa azhu lil ittifaqi wujida wujida an samu wa azhu a ce wannan a danganta shi zuwa ga ittifaqin malamai wujida to an samu malamai sun ce wannan ittifaqan cewa sharɗul wujubi shine sharɗu ada an fahimci maganar shi anan wa sharɗu fil wujubi duk wani sharadi da aka ce sharadin wajabci ne sharɗun fil ada to za ka same shi kuma shi ma sharaɗi ne na wato yin abin sharaɗin wajabcin sallah sharaɗin wajabcin sallah ba shi ne wato shigar lokaci ba misali sharaɗin wajabcin sallah kuma shi ne wato balaga to sharaɗin yin ta ma shi ita ce ita ce wannan shi sharɗin ada wannan shi ne ita ce to ka ce wa sharɗin wujubi shi ne sharɗin ada wannan ka danganta shi zuwa ga ittifaqin malamai to an samu malamai sun danganta wannan shine ittifaqi shine malamai sun yi ittifaqi akan da ba dai ijma'i ba saboda akwai sabani ittifaqi kusa wajen malaman usul akwai dan bambanci da da ijma'i bai ce ijma'i ba saboda akwai sabani akwai malaman da su ba ta su suke ganin da ba ta su suna ganin babu sharqul ada sai dai sharqul wujub da sharqul sihha kawai sharqul wujub da sharqul sihha wasu daga cikin malaman usul haka suka dauka to kun ga shi kuma abin da faɗa a baya ai akwai sharɗu siha akwai sharɗu wujubi akwai sharɗu ada'i to shine sai ya ƙara dawa ta maka wa sharɗu fil wujubi sharɗun fil ada abin da ya zama sharɗi na wajibi na wajibi to kuma shi din zai iya zama kuma sharɗi na kuma ada'i na yin ibada sai ya shiga wata magana kuma yace wa sihhatun wifaqu dil wajhaini sai kuma sharɗu siha abin da ke as-siha siha wal fasad afwan abin da ke in ka yi za a ce wato ibadar ta inganta shine wifaqu zil wajhaini a samu ibadar ta yi ta yi ittifaqi da fuska fuska guda biyu fuska guda biyu shine wato ta fuska guda biyu ta kowanne ta ta dace da shari'a wifaq shine muwafaqatu zil wajhaini al wajhani shine wato ya zama na farko na farko ya zama ya samu intifa'u sharti wa intifa'u mawani' to duk abin da kai an ce maka ya inganta sahhatus salah to shine sallan da ta dace da shari'a wajen ta cika sharadi kuma ta kore duk wani abin da yake zai kore mata ingancin sallah din an samu tsarki an samu kaza an samu kaza an samu kaza an samu kaza kuma da ya shiga sallan bai magana ba bai kaza bai kaza bai kaza bai kaza bai intifaul mawani to wannan shine sihhatu wifaqu bil wajhaini li shar'i ya zama duk abin da zai iya daukan fuska guda biyu in ka cika sharaɗin a ce yayi in baka cika ba bai yi ba shi da fuska biyu to wannan shi ake shine wato alaihi yajri as-sihhatu wal fasad kun fahimci magana akan shi ne ake gina inganci ko rashin inganci sabanin wanda kiwon shi fuska ɗaya ne shi ba a gina inganci ko rashin inganci a kansa kamar misali abinda kawai makasu da shi shine samar da shi kamar tsarki kaga tsarki makasu da shi samar da shi ta kowace fuska abin aka samu tsarkin to ya inganta tsarki ina nufin wato ba tsarki na na umari ba tsarki na gusarwa gusar da najasa ta kowace siga ai shi wani kaga makasu da kawai shi a samar da shi sai haka a nan ba dole ba ne sai an ce an ta an samu sharadi ya ce kuma mani ya kau ko ta ina aka samu shi kenan kamar rabin wada'i an baka ajiya ko ta yaya ka mai da wannan ajiyan to wannan yayi saboda shi wajahi ɗaya yake da shi amma duk abin da yake da wajahi biyu wanda idan ka zo sharaɗinsa za a ce ya inganta in baka zo sharaɗinsa za a ce bai inganta ba kaga yana da fuska guda biyu kenan to wannan akan shi ne ake samun siha da fasad shi ne cewa sihhatu abin da ake kira ma wato ingantacci a shari'a wifaqu shine ya dace wifaqu dul wajhaini dul wajhaini shine fa'ilar an yi wafiqa dul wajhaini abin da yake masal da take tana da fuska guda biyu in an cika shari'a ta yi in ba a cika shari'a ba ba ta yi ba to shine ya zama ya dace da shari'i ya zama ya dace da shari'a mutlaqan a sake wato da ce maka a sake a nan saboda yana ga maka ibada ce ko mu'amala ce duk abin da yake yana da fuska guda biyu kamar ciniki da sauran shi ma wajen ciniki ya zama in ya yi ka cika shari'in to ya cika kamar aure in an cika shari'insa ya cika in bai in ba cika shari'insa bai cika ba to kaga to duk abin da ya dace da shari'a a wannan babin to shi ne ake cewa sahihun abin da bai cika kuma bai ya zama fasid kenan abin da magana ta ko magana shi ko baiti yake yi saboda haka sai an yi hakuri barin karan barin fasara shi gundarin bakin wa sihhatun abin da ake kira da inganci shi kuma wifaqu bil wajhaini shine a samu wata mas'ala da suke mai fuska guda biyu mai baki guda biyu amma matsalar sai a samu ta dace da shari'a ba ta saba da shari'a ba mutlaqan a sake to wannan ya inganta ka ce wannan abu sahihun ne saha ya halda ka ce saha biduni maini haka magana take ba tare da ƙarya ba biduni kadhibi wa fil ibada an yasqut al qada wada duhur ya zama in kai ba za a tuyi sai ka maimaita shi ba tsawon zamuna a ce daga baya sai ka maimaita shi to wannan shine wato a a wannan kowa fil ibada ladal jumhuri an yasqut al qada nam madal madal duhuri yumna ala al qada bil jadid aw awwal amr ladal muridi to yanzu wata mas'ala ce ne yazo da ita sakarin malamai dama dai wata mas'alar siha da fasada magana ce da mutakallimuna yace shin ana gina ana in sai kai zaka yi ramakon wata ibada yubna ala al qada bil jadid da umarni sabo ake ginawa هل يبنى بأمر جديد بأمر شرعي جديد على القضاء shin in za ka yi in za ka yi maka wata ibada da yake wajibi sai ka yi shin wannan umarni ne sabo ake maka au awwal amri ko kuma farkon umarnin ne yanzu kake maimaitawa to wannan akwai sabani na dalmujidi a wajen malamai wanda suke sun kyautata sanin ilimin usul to wannan shi su kansu a wajen su akwai tattaunawa kun bace matsalar kuwa an bace an gane magana tashi yanzu misali ba mai haila in ta za ta rama za ta rama azumi yanzu wannan wannan abin da take yi na azumi umarni ne sabo ba umarnin farkon nan ne da aka mata ba ko ko umarni na farkon al'amari ai ga zuba ai ku ce faɗa yanzu suna ga ku sabani su suna gaya muku akwai saɓani abin da ya gaya muku yanzu kuma ku zaɓa shi yana sai ya gaya maka ne hal yubna bi amri shar'iyyin jadidin al qada'i aw bi awwalil amri fi badi'i bi badi'in nadal mujidi to a wajen malamai allazi atada wa am'ana ma'rifata ilmi al usul akwai akwai magana guda biyu an fahimci magana magana tashi eh wannan usul ne don haka komi sai an gaya maka sai da abin da yake ma kana ganin ka babu sabani zai kawo maka ce to ga maganar malamai akan shi sannan kuma wa hiya wifaquhu li nafsi al-amri aw dhanna ma'mur lada bi khubri sannan sai ce shin ita inganci da ake magana in aka ce abu ya inganta ibada ta inganta ta yi daidai shine ta dace da haƙiƙanin al'amari yadda yake misali idan ka zo ka ce ka yi Allah saboda sallah shin dole ya zama wani tsarkin a nafsul amri haka ne da tsarki kai sallah an wannan ma'amudin ko kuma zai iya wadatar da kai ga rinjayar zato cewa ka rinjayar zato ina da ina da tsarki na haka bari in yi sallah da rinjayar zato na lada bi kubri a wajen malami masanin nan dan wanda ya san usul fiqh shi a wajensa na rinjayar magana shine maganan farko maganar fuqaha'u magana ce ta wanda ake da sabanin malamai misali da zaka zo ka yi sallah kai arjiya da tanka kana da tsarki amma daga baya sai bayyana maka shi baka da tsarki to zaka mimita ko zaka mimita ba a wajen fuqaha'u zaka mimita a wajen mutakallimu na wanda kuma ba magana da su wa yake itibai da su a wajen mutakallimu suna cewa to tunda akwai ijhadul dhanni da ba dai ai aka gina ana son siha ana gina gina akan rubuhanul banni su kuma fuka suka ce a sai ana gina ta ne fi nafsin li nafsin amri sai dai inda adami nafsin amri sai ya zama rujhanan zan digiri amfani to a wajen malami babban malami a subki taqidun subki shi ladabi kubra anan da ya faɗa shi a wajen abu da ya rinjayar shine wato a rinjayar da magana fuka hawo in ka je kai sallah baka da tsarki daga baya bayyana maka cewa baka da tsarki to sai ka maimaita saboda siha ana itibarin muwafaqatu muwafaqatu shari'a fi nafsi al-amri fi nafsi al-amri fil haqiqa haka ake so saboda haka da wani da zo haka dan yaje zo sharadan abu bai zo da shi ba to wannan to wannan ibada ta saraya sai ya zo da sharadan yanzu ya ce shi ya yi mata ya sallah da janaba saboda arjiya da tasa a lokacin kamar yayi wanka da wata mutakallimuna duk da wasu malamai ma sun dan yi tattauna akan wa za a yi mutakallimuna ne magana ta su amma dai a wajen mutakallimuna wannan sahhat amma a wajen fuqaha wannan lam tasihha saboda me saboda lam yuwafiq ash-shari'a fi nafs al-amri lam tasihha to shine ne fi wa hiya wifaq wifaquhu li nafsi a shine wifaqu al-abidi للشريعة لنفس الأمر aw wannan ma'budin ko kuma wasu daga cikin malamai suka ce a'a wato wifaquhu li dhanni li dhanni ma'muri cewa shi ya riga da dunya da tansa ya riga ya zo da abin da aka umarce shi da shi ya zo da shi a tsammanin sa lada bi kubri wannan duka an tattauna a wajen babban malami wanda ke mafi wato mai ilimi ne a wannan fadi amma dai abin da ya rinjaya dai shine ne magana fuqaha shi ba abin da ya rinjaya shine magana fuqaha نعم تقييد السبكي كم تاشب صحة وصول فقهي كنا أكو تاج دين السبكي أكو تقييد دين السبكي ذكر في ذاب ابن تيمية ذكر شو ومن يمال من ذكر Thank you. sai wane ne alƙawar fiƙiyya ko ƙawar fiƙiyya da ran tashi ƙawar fiƙiyya na ibn itaimi طيب يا ابني امي سعي عاكو سعي عاكو تاسع اوكي to ci gaban ci gaban wanda yake wa mithlu nikahi qasid at-tahlili wa man nawa talaq lirrahili na faɗa muku ai maganar malamai kan wannan aure na binati talaq wannan jumhur malamai sun halatta shi Sheikh bin Bas wannan shine ikhtiyarin sa Ibn Uthaymeen yana ganin shi ka halatta ya bar ayi mashhurul mazhab al-Hanabila amma halattawa din kuma shine maganar malamai da yawa kuma shine riwaya daga Imam Ahmad lakin man yajhalu qasd sahibi qasda al-aqd wa ghayr fasid min janibi amma wanda yake ya jahilci asalin makasudin wato wanda ya zo yana ya yi aure ne da niyyar saki misali ya jayyace haƙiƙanin niyyarsa al'aqdu min janibihi ghairu fasid to shi wannan kulatayar aka kulla in aure ne a janibinsa shi shi ba batacce ne ba sai dai shi a janibin wancan din wato ba da zuribi kenan hada albayti wannan bayti kal istithna bi ma sabaq kamar istithna'i ne na abin da ya gabata anna qasdan anna qasdan me yake da naku anna qasal muharrami wato mutum yayi nufin abin da yake haramun ne ka fi'ilihi kamar ya aikata ne zakara anna man jahila qasal sahibihi wanda ya jahilci nufin abokinsa wato wanda za su kulla abin tare ko aure tare fa innal aqla laysa fasila min janibihi to wannan alƙawa wannan wato abin da aka kulla din ba ba bai baci ba a janibinsa misali zalika nikahu tahlil kamar auren kashin wuta misali الزوج نوى التحليل والمرأة وولي ووليها لم ينوي ذلك شيء شيء مدن yayi niyan auren kisan wuta din ita matar da waliyinta ba su nufaci haka ba wala na tsari a alaniyati ko mutu tsin kai akan niyyarsa ba wala aqdu fi haqqihim laysa fasilin to su ababun su ba bataccen aure ne ba walakin la fasilin fi haqqi zawji sai da kuma a haƙƙin namijin za a kama shi da zalibi ya bataccen aure ne yake yi shi wa haka ba aiban yuqalu fi man tahayyala ala riba haka ake za a faɗa ga wanda yayi hira yayi wajen riba ya je wato ya zo da wani abin da yake riba ce a baya ya canza mata suna ya kuskure ma wa qasada riba an tariqil hila wa sahibuhu alladhi amala shi kuma wanda yayi mu'amala da shi lam ya'lam bi zalika bai san haka ba fa innahu yakunu haraman fi haqqi man tahayyala ghaira ghaira haram fi haqqi man lam ya'lam to a wanda shi wannan ya daren shi haramun ne a babin sa a wanda kuma shi bai sani ba shi wannan ba haramun bane a babin sa shi ya ta halal ina ganin wannan wazi ko shi ba shi da wani ba shi da wani abin da matsalar a auren kisan wuta kusan akwai bayyana malamai akan ita matan matan in ta je a cikin niyyar ta ta kudda ta cewa ce ta za ta so take ta shiga mutum ta sake take uku saboda ta je ta shirce aurwa ne amma za ta gallaza masa sai ya sake ta ya sake ta to wannan aka sake ta wannan yayi sakin ko bai ba ko ko tana ta fada cikin wanda la'ana da aka la'anta ba da take na kan wannan ba amma magana mafi inganci kaga ai shi iya baya baya hannunta baya hannunta ina hannun shi ne shi mijin ai shi ne dan ya ga azaba azaba ya ga saki to sai saka in kuma ya ga da cigaba da haƙuri kawai haka dan da bala'i ta sai ya haƙura yana da sanya al'amari akan wanda shi namiji ne ya shiga da wannan nufin gaskiya shi namiji shiga da wannan nufin to nan barasa yayi yayi girma ku ruwa ku gani ko da aya ta mula'ana ta ko gani sai ya sassa ba ta ba shi namijin kaga ba a kasanta masa ba amma mace ta wannan mata a wannan babin dole a da musu rahama fa gaskiya mata suna da rauni لأنه لا يعلم الذي أسر فأجرى العقد على ما قد ظهر saboda shi bai san abin da ya asirce ba shi wannan abokin nasa fa ajral al'aqda sai ya guda sai ya gudanar da al'aqda ya kamata wala ku yace al'aqdu eh gaskiya wannan da kamar ya kamata zama fa ajral al'aqda ala ma ma ma qad bahar eh kamar ba me ba sana aka a to ai shi wannan shi ba in ka ce da jara da ajara biyu ba mutum eh misali da a ajara da jara ai wacce wannan wannan wannan filafi da wacce ruba'i in ka ce ajara ta guna gudanar da shi in ka ce jara ya gudana in ce fa ajara la'aqda sai gudanar da wannan da wannan da wannan wato abin da haƙulla din alama qazhar abin da ya bayyana masa sai ce ya yadda in kuma kace fadal al'aqdu to sai sai ya kuddu sai ya gudana ka fahimta lannahu ay sahibahu man nawa bi aqdihi al-muharram la ya'lamu amma asarrahu min al-niyyah al-batila fa ina ma qala min dawa fa adal al-aqda bai san abin da wato shi abokinsa ya ya kullace ya wato kulla a zuciyarsa ba fa'adar al'akada sai ya gudanar da wannan da wannan abin da haƙulla ɗin alama kan zahara a abin da ya bayyana masa la'anar ahkama saboda hukunce-hukunce tujira fi duniya ko kuce tujira ko tajiri tujira fi duniya ala zahiriha ana gudanar da ita ne a zahiri bi ikhlasil akhirah sabanin lahira fa innaha tujra al bawl na zuciyar ne suke ake fito da su fili a sai an gansu bi qaulillahi ta'ala saboda fara Allah ta'ala afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur bai sani ba cewa yayin da aka wato yaya abin da ke cikin zukata wa husila ma fi su za mu ta ma fi aka yaya abin da ke waɗanda suke cikin kaburbura aka fitar da su wa husila ma fi su aka samar da abin da ke cikin zukata abin da ke cikin zukata mutum ya binne ubangiji zai bayyana da shi wal qawli ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala innahu ala raf'ihi laqadir wajen dawo da shi ubangiji mai iko ne yawa tubula sara'ir a lokacin da ubangiji zai jarabci a sace a cikin zuciya ya bayyana da abin da suka binne wannan wajen fasara innahu ala raj'ihi raj'ihi me yake me yake kowa zuwa gare shi akwai tattauna da malaman tafsiri sai ku koma wajen malamai ku ji da suka faɗa ambata ba wannan idza bu'thira ma fil qubur idza bu'thira man fil qubur Eh, wannan wannan wannan ma daga wannan din malamai ke hujja cewa ma da zaman duka ma qad tutlaqu ma ala ala ala al-uqla ba Eh, tunda ana magana man fil qubur ne asmi za a fitar da su Eh, qalu man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman sai mu dakata da gari gari yayi lublub abin shi آداب الزفاف نعم نعم dawa a to aka ga shi ai su ne tsinannin kuma ai su ne tsinannin wannan shi ne muke magana su su ne ba ba mu sauci a shari'a a kansu amma su ita mace wannan wasu daga cikin malamai sun dan sassaka al'amarinta ita ma dai akwai magana din amma dai lamarin lamarin kulin kulatayya ba za sa da rauni sosai saboda haka wasu abubuwa ana da musu sauki kana musu rangwame da su yanzu ba so suke a musu rangwame ba so suke su fita abin su su ta dambe da maza su ta dambe wato wato man kan do man kan do ibn bata suka ce amma shi namiji baya haila ita kuma tana haila shi namiji ba ba ruwan shi dauka ciki ita kuma tana dauka ciki ba ya rauni ta rauni take in wani abin ya zo ya za mu tashi babu ma yustahabu liman hadara da'awa ko addu'a da zai yi الثاني نبي عن انس حديثي لك انس او غيره كون انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور الانصار مثلا يا كما تينا زيارة متعلم مدينه فإذا جاء دور الأنصار idan wato fa ja ila durul ansar afwan idan ya zo gidajen mutanen Madina ja asbiyanul ansari yaduruna hawlahu sai yaran yaran mutanen Madina sai zo suna ta suna ta dafifi wajen manzo Allah sai da ulahum sai zo ya musu addu'a wa yamsahu ru'usahum ya shafa kansu wa yusallimu alaihim kullu ya ce musu assalamu alaikum haka manzo Allah yake musu fa'ata ila babi sa'ad ibn ubada wata sai zo da kofar sa'ad dan ubada fasta'zana ala sa'ad kaman da sa'ad ibn ubada sa'ad ibn mu'adh sune manyan ausu da kazana ta yi fa qala tace assalamu alaikum wa rahmatullah kazana sai mishi sallama yace assalamu alaikum wa rahmatullah fa qala sa'ad wa alayka assalam wa rahmatullah sai an sallama ولم يسمع النبي ما بيجي ده مزاله ولا سلامه بقى حدا سلامه ثلاثه sai magana idan ga sallama daya biyu uku bi amsa ba ba wai daga tsawar gida in ka ji alamar da an ji wanda alamar da wanda ke daki ya aka ce ya ji ina ya cin uzuri ba kuma dole bane bane ina cin uzuri sai na amsa in ka gaba amsa baka sai ka dakata dan zan bi da an sallama zan bi da an sallama na ta shigo kenan dan haka in ina sa kaya sai sai in dan shigo a gona ko in gyara murya ba za ka amsa ba ka a ce wai nayi ban yi ba daidai ba a'a abu ne dace kenan in kana cikin wani uzuri ka amsa ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثلاثا بيجي da mazala amsa sallama ta ba har sai dai mazala yayi so uku wa radda alaihi sa'adun thalathan shi ma sa'ad ya dinga amsa masa so uku walam yusmi'u amma bai je da mazala ba wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fawqa thalathati sallimatin shi wadawa mazala baya ƙara sama da sallama uku wannan gurar keke wannan sunnar mazala ce a mazala abubuwa da ya da dama ko uzuri ke bayar a shari'a ba uku uku mu ubangiji ya mutu da mu da uku ba ra ba ra kuma uku ba ko uzuri yana ba mu za ku ga an yi daya biyu ko uku to shikenan to ubangiji abin da buda wannan adadi ba adadi uku to shine adadin yankan hazari in dai adadin yankan hazari kake nema to shine adadi uku ka duba kun saki ayi uku aka magana fa idza uzina lahu in aka mishi izini sai ya shigo wa illa in ba abu shi izini ba in sallama sai ya juya raja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sama ya juya wa taba'a sa'ad sai sa'ad ya rantumo ya biyo shi a baya faƙala ta ce ya rasulullahi ya maza Allah bi abi anta wa ummi zan fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata ma sallanta ta silmata wallahi baka wata sallama ba illa hiya bi ubi face na ji wa laqad radattu alayka na dinga amsa maka kuma wa lam usmi'ka amma dai ban je da kai ba ahbabtu nayi kwadayi ne an astaghfira min salamatika in yawaita sallamanka a gidan nan nawa wa min albaraka kuma samu yawan albarkata albarkaka kaga fa yanzu a zahiri in yayi- da yayi wannan abu aka ga abu mai kyauta ba to da yawa duk abin da kaga mutum yayi ko ma sunna ko wata wani abu lokaci wani abu ga wani abu kace ya zai haka to sai an bishi bashin dalili sai ya faɗi dalilinsa don wato dama yakan zama ko da ba abin da ya ba daidai ba ne amma shi a haƙƙinsa akwai wani abin da ya gani da in kun ji za ku mishi uzuri wannan shi ne ƙa'ida amma ya ga mu yanzu ba mu ba ruwan ba ma uzuri kaga da ba ji da shi aka yi ba da sai a ce kaza ayi wannan ya zama kaza ya zama kaza idan aka ba zalla da magana ba ka amsawa sai da kai ciki ciki dan dan isa musamman in mutum ya ji cewa ta ibnu abada ba babban mutum ne a cikin su shawara isa ce har ita shi ba wani abu ba kawai ya ya maka hukunci kawai ya maka hukunci wato ya riga ya karanta maganar ka ko ya ji wa'azin ka kuma ya riga ya maka hukunci kuma ya zai maka haka ai kamata yi daga yi ta bashin ka tukuna wannan shi da ka'ida kaga sai yayi bayani kuma zan da zargin shi ba fadu qul ya rasulullah ba zan shigo kuma da kala kulbata sai shigo da shi gidan fa qarraba lahu zabiban sai ya kawo masa wato inabi busashi fa aka da nabi Allah sallallahu alaihi wasallam sai mazala sai daga wannan inabin falamma faraga yayin da mazala ya gama cin wani inabi qala tace akala ta'amukum al-abrar wa salat alaikum al-mala'ika wa afṭara 'indakum as-sa'imun mazala sai musu wannan addu'a din yace akala ta'amukum al-abrar Allah ya sanya abincin ku wanda za su rika ci sune mutane na gargaru wanda ubangiji in ya in ya sun ci zai ba ku lada wa sallat alaikum al-mala'ika kuma Allah ya sa mala'iku su kai muku salati wa afara indakum as-sa'imuna kuma Allah ya sanya masu azumi su zama ladan da za a kuka ciyar ina yanzu shi ladan da za ku samu na ladan ce da mai azumi ko kuma ya zama Allah ya sanya masu azumi su zo su amfana da wannan arzikin arzikin naku saboda ku samu lada ladan wanda ya ci da wanda ya azumi kamar shi ma ya azumi ne na Ramadana magana sai musu wannan addu'a ga mabiyar addu'a sallallahu alaihi wasallam to wannan wannan yana ah, kowanne aka yi ya halatta Ah, da aka ya fara wannan ne wannan kowanne aka yi ya halatta in kullum kan mazala bai lazumci addu'a guda ɗaya ba amma dai lubban addu'a shine ne yana addu'a ga wanda suka ci da shi Allahumma abdin mana ba'amana wa qiman sakana dan kuma sai ka cewa أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الف- آه، الصائمون so waɗannan duka ko waɗannan addu'o'i kuma tunda manzo Allah ya nau'anta kuma yana nuna mu ma muna iya nau'antawa ba dole sai mun zanta addu'a guda ɗaya ba sai duk da haka kuma akwai- in kan zanta addu'a manzo Allah kuma akwai ladan musunna akwai ladan musunna amma ba wai ba dole bane wannan ah, a ce wai dole sai wannan zai faɗa in bai faɗa ba to bai amfani da sunna ba ko da ya faɗa wani abin magana da alkhairi a tsayi min alƙawul shi ma wannan to shi ma wannan ya dace da sunna tunda wan- ya shiga cikin a dunkule abinda manzo Allah yake faɗa ma duk wanda ya ci da shi shine wato ya ya wannan ba ga ina mala yayi wani magana cewa alam anna hadha dhikr laysa muqayyadan bis-sa'im ba'da ifṭarihi bal huwa mutlaq fa qawlu afara indakum as-sa'imun laysa huwa ikhbaran bal huwa du'a li sahibi ta'ami addu'a ne yake ga ma- mai abincin bit tawfiqi da idatar da shi hatta yaftira as-sa'imuna indahu har wato a samu masu azumi su dinga cin kare azumin su a wajensa wa yanala ajra ifṭarihi sai ya sami ladan karya musu azumi da yayi فهو كالجنس الاخرين اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه da sauransu zai karanta irin lokaci gashi nan dai duk ya faɗi ma'anar hadisi din na ta ba komai sauran maganar din magana ce kan hadisi shafa albani yayi sun gashi al'amuran tsani الحسبة مضوء زمني kuna da to kuna da ita ko babu ita to an kan ta ku ji na to ba laifi a duba ibn taymiya yana ta yi mana magana akan hizba aiki na na addini kokarin wanzar da zaman lafiya a gari kokarin samar da umarni da kyakkyawa a gari kokarin hani daga mummuna a gari da hana zaman banza da badala da ka'ida ko mu da koyara ne ko aikin su kenan ba sa aikin fari balle na baki sai zan banza da shaye-shaye da wayar tare su duk aikin hizba shine mu je mu ga kai mu kuya da za su je ku sada to shine ibn tabiya da yake ta kawo mana dalilai na shari'a da yake sanyawa dole wato ai waɗannan abubuwa yace duk ba zai a ce an zauna babu mai umai da hannu ba to umai da hannu ko dai ya zama mai umai da hannu ya kiyaye muku bangaren addini duniya ku da lahira ku ne to wannan kuma shine aka fito a addini take siyasa diniya di inda khaldun wanda aka fito ko kuma kawai bangaren addini kada aka ce mai zai kiyaye maka amma bangaren addini babu ruwansa shine siyasa duniya wuya ba zuwa ji ibn khaldun shi ba yace wannan ba daidai ne ba za mu yanzu duk a Najeriya da sauran ma kasashe duk yanzu siyasa duniya wuya ita ta dame mu to shi ne a nan tafiya ke cewa to amma abin da tafi shi ne mutum ya zama siyasa ne duniya wacce ta hada da addini da duniya baki da to kaje da jiya sai ya kula fi khutbatil juma'a mazalla ya kasance yana faɗa a khutbar sa da yake na juma'a inna khairul kalami kalam Allah wa khairul hadi hadi Muhammad wa sharrul umuri muhdathatuha yana yin cewa mafi alkhairin magana magana ubangiji mafi alkhairin shirya shirya manzon Allah sharrul lamura baki da shine abin da aka fara wa kana yaqulu fi khutbatihi al-haja ya kasance yana faɗa a kurban da yake yi na kurbatul haja dinsa man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad duk wanda ya da'a ga Allah da manzon ya ya shiryu ya kintsu ya fuskanta zuwa ga mafuskanta mai kyau amma ya asihi ma duk wanda ya sa ma Allah ta'ala fa innahu la yadurru ila nafsihi ba zai cutar da kowa ba sai kansa wala wala yadurru Allah shay'a ba zai cutar da Allah ta'ala da wani abu ba wa qala ba'atha Allah wa rasulahu Muhammadan kaga anan zaka fahimci manzo Allah Allah ya aiko shi wato bi abdal manahij wa shara'i da mafificin wato shiriya da tafarki na rayuwa wa anzala alaihi abdal kutub ya saukar mashi da mafificin littafi wa arsalahu ila khair umma ya kuma aiko shi zuwa ga mafificin al'umma ukhrijat lin nasi wanda aka aka wato fitar da su ga mutane wa akmal lahu wa li ummatihi din kuma cika sa masa ya kuma cika sa ma addinin al'ummata addinin shi wa atamma alaihi ni'ma kuma ya cika masa ni'imarsa وحرم الجنة إلا على من آمن به يا حرمت الجنة سيجا وند إيماني دا مزالة كدي وي ما جاء به كما إيماني دا أبن مزالة يزود شي ولم يقبل من أحد يا كما إكر من دا كون دان أدم إلى الإسلام سي مسلمين الذي جاء به مسلمين دا مزالة يزود شي الإسلام الخاص كده فمن ابتغى غيره دين دو وند يبي ولا أديني كما بايا أدين مزالة فلن يقبل منه وبنجي بدي كرم مسلا وهو في الآخر أشي الله يلقبه ويبري yana da kashi daga cikin asarin mutane ibn taymiya yana kawo wannan ayar a usulubin ta kusan yadda yake shiga ayoyi shi abin da yana yana abin da yake magana shine to mu zo da duk abin da zai kiyaye mana bangaren addini addini da rayuwa bangaren addini da rayuwa to wannan shine hakikanin aikin hizba aikin hizba ba shine kawai mu zo mu ce kawai zamu zamu wato a zaune da gari lafiya ta bangaren rayuwa ba kawai a wata bangaren addini kawai a dinga cutar ubangiji ta wannan shi za in aka ra'ayin maganar haɗin kai ba daidai bane wani mai da'awa ya zo yana magana cewa haɗin kai kawai shine haɗin kai a rayuwa mu zo mu ce wai mu da yan izalan mu da yan ɗarikun mu da yan shi'an mu da yan kalakato da yan qur'aniyun da wayayi a zo adin musulmai ne duk mu haɗu mu zama lafiya lafiya mu ne mu juna wa'azi in zama ta haɗa mu dole ba da zamu yi ko an samu canjar a ƙarfi canjar a ƙarfi in sun mana tsawa su in mun tsawa su mana tsawa ka ga an fi canjar ta karfi kenan a jira a samu wata yar wani kwazon gara a zauna lafiya to wannan daban amma kan zai mutum da wa'azi dole ni yanzu misali wanda yake Allah uku ne dole zan zo in ne wa'azi in zo in ce ya kafirta dole in faɗa wannan dole wanda yake cewa akwai wanda zai wuce bauta wanda ba Allah bai na bautan gumaka ba indi ni zan zo in ce shi kafiri ne dole in faɗa wannan ba zai yi dole ce mai qur'aniyyin wannan kafirci zo da shi shi ba dole faɗa wannan dole kuma ne zai da bid'a ce bid'a zo da shi ba yi mishi gum ba da ba za ta wai ayi shiru ayi gum to kaga yanzu kaga so muke yi mu ce za mu mu zauna mu wai ne lafiya a duniya amma a lahira babu ruwan mu da juna to shi ta shi ne a ke gaya maka cewa to ai kuma ubangiji ya riga ya ce mana wato dole mu bi addinin mazala shi daya to tunda dole mu bi addinin mazala shi daya ko dole mu wanzu da addinin mazala shi daya kuma wannan shi ne abin da shi ibn taymiya ke magana واخبر في كتابه انه انزل الكتاب والحديد ubangiji ya faɗa cikin qur'ani cewa shine ya saukar da littafi da kuma karfi li yaquma an-nas bil qist saboda mutane tsaye da adalci faqama faqala ta'ala Allah ta'ala sai ce laqad arsalna rasulana bil bayyinati hakika ma aiko manzanni mu da gaske da bayanan hujjoji wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan muka saukar tare da su kuma da littattafai da kuma wato auna auna ma'auni da ake gane zai da abawa liya kuma nasu da kristi saboda mutane su tsaye da adalci wa an zanen harida muka saukar da kuma karfi fihi ba su sharirin wa manafi'u linnas a ciki akwai wato abin da ake yi na wato yake haifar da tsanani ma mutane da kuma amfani ga mutane duka ana amfana da shi hadid ana amfani da shi abubuwa ba da dama wal ya'lam Allahu man yansuru ubangiji yayi saboda haka saboda ya san ya bayyana da wane ne zai taimake shi wa rasulullahi zai taimake wato addinin zai taimake addinin Allah ko zai taimake manzon shi bil ghaibi wato a gaibi inna Allah qawiyyun aziz Allah ta'ala wato mai karfi ne fa babu waye ولهذا امر النبي امته بتوليه ولاه امور عليه saboda haka shi ma manzo Allah ya yi umarni ma al'ummarsa cewa wato su jibintar da wanda aka jibintar da su a kansu wa amara wulati al'umuri an yarudul amati ila ala su kuma wato mu yi da'a wa shugabanni mu jibintar da su abinda ubangiji ya jibinta musu na shugabanci su kuma majibinta al'amari su kuma ubangiji ya musu umarni maza ya musu umarni an yarudul amati ila ahliha in za su bada amana su bada su mai shi da amana zuwa ga ahalinta kar su je su bada matsayi ga wanda bai dace da matsayi ba ba a zuwa a ce wai za mu yi aka yi saboda kusanci kawai in bada matsayi wai za aka mu bainan nasi in kuma za su yi hukunci tsakanin mutane an yahko bil adli su yi hukunci da adalci wa amarahum bi ba'ati wulati al-umuri kuma ya musu umarni su yi da'a ga majibuntan su fi ba'ati Allah abu da ke da'a ne ga Allah wa fi sunan Abi Dawud ya zo a cikin sunan Abi Dawud an Abi Sa'id daga Abu Sa'id al-Khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qala ya ce idan kharaja thalathatan fi safari idan mutane uku suka fita za su tafiya al yamiru ahadahum to su sanya dayan sa zama shine shugaba kaga abin da yake shine abin da yake adana darajatu al-ijtima mafi karancin abin da za a iya samu tarayya na mutane rana ta ce mutane uku so zama mutum da ya shine shugaba ta yadda zai zama a abin da yake ya shafi tafiya shi ya dinga bada umarni da hali da haka ba shi a ce al'umma samu a ce kowa ya abin da ya ga dama babu wani wanda yake shugaba a ciki wa fi sunan ya aiban ana bi hurairah mithlahu kuma ya zo a cikin sunan dinsa daga abu huraira kwatankwacin wannan hadisin hadisi ne dai wanda yake ya inganta duk da hadisin abu sa'id al-khudri din akwai dan maganan ko abu sa'id abu huraira ya da rauni wa fi musnad al-imam ahmad an abdullah bin umar anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahillu li thalathatin yakununa fi li thalathin min al-ard bi halaka ga wasu mutane ba su zamo a wani waje wani falalan waje illa illa amaru ahadahum fa sai a samu su zama sun samu dadin su ya zama shine shugaban su fa idza kana qad awdaba fi aqall jama'ati idan Allah ta'ala ya wajabta a mafi karancin tarayya na jama'a wa aksar al-ijtima'at mafi karancin kultayya da hudda da zasu tsakanin su an yi walla ahaduhum cewa a sanya guda ɗaya da shugaba kana hada tanbiha ala wujubi zalika fi ma huwa akthar min zalika to wannan kaga kamar fadakarwa maza Allah yake yi akan cewa duk jama'ar da ta wuce uku kuma to min bada aula ya zama dole tilas a zama shugaba kenan dole a samu shugaba wani hada katil wilayat da mai tafi hadinan saboda haka ya zama shugabanci ga wanda ya riƙe shugabanci kamar addini ne ita karama bihi ila Allah zai samu zai ƙara samun kusanci da Allah ta'ala ta hanyar wannan shugabancin wa ya fa'alu fi hal wajib bi hasabil imkani kuma yana yin abin da ubangiji ya wajabta masa gwargwadon iyawansa idan min afdal a'mal salihah ya zama wannan shi yana da bace mafi ya girman aiki na gargaru da zai ubangiji zai bashi lada saboda shi ba irin mu ba mu yanzu kaga suna yi da dan su yi kuɗi shi kuma da mu ta yana ce limai ta fi mahadira da ya taqarrabu bihi ila Allah ta'ala annahu an annabi hatta qadara wal imam ahmad hay imam ahmad ya ruwaito fi musnad imam musnad imam ahmad an annabi daga manzo Allah annahu qala yace inna ahabbal khalq ila Allah imamul adil mafiya soyon halitta a wajen Allah ta'ala shine shugaba wanda ke mai adalci wa abghadul khalq ila Allah imamu jaya mafiya wato mafiya wato wanda suka fi ubangiji ya fi kinsu a halittarsa shine shugaba wanda ke ja'iri mugu azalibi isnadin sa ce sun ce isnadin sa a ciki akwai hadithul aufi atiya da'if ne amma dai ma'anarsa ya inganta ma'anarsa magana ma'ana ce mai kyau ai ya zo a cikin hadisai da dama cewa babu wani wanda yake ubangiji zai ba shi ya dukunta masa al'umma ya cuce su face ubangiji sai ya haramta mishi aljanna sai da wannan hadisi ya tabbata da ma'anarsa ibn tabiya dai duk wannan yana nuna mana wajabcin yin shu- shu- samu shugabanci dole sai an samu shugabanci to kuma shugabancin da ita ce a bar yabo ita ce wanda za a samar da umarnin Allah da umarnin manzo Allah a shugabancin ba umarnin duniya kadai ba wannan shi ne abin da shi ibn tabiya nan yake gwada mana muka zo sai mu tashi a cikin فصل الولايات الإسلامية الأمر بالعر- بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله نعم حسن مسلم yau ba akwai kato a nan ko? yau na hadin hau wani magana حسن المسلم لا سعيد بن علي بن وهب القحطاني za mu tashi na hudu ne ko addu'a liman labisa thawban jadida addu'a ga wanda ya sanya tufa sabo ka ga shi tufa sabo wani addu'a zaka masa a hadisi na farko sai ce tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala wato a tsofe lafiya shine tubli kamar kamar shine Hausa tubli shine abin da zai tsufa to kamar ka ce ni kamar kana gaya masa ne ubangiji ya ja zamanin ka ya baka shekaru mai tsawo har ka ga tsufan wannan tufan taka kuma daga baya ubangiji kuma ya musanya maka tufan wani wani sabon tufan kuma shine tubuli za ka kofar da wannan tufa din insha Allah me aka ce eh kwarai da gaske eh tsofe lafiya wannan shine shine a fasara sa eh tubuli a wato a, ka- Allah ya baka adadin kwanaki mai tsawo mai albarka wanda zaka zaka zaka sa wannan tufan ya tsufa ka tsofar da shi wa yukhlifu Allah ta'ala kuma ubangiji ya musanya maka wanda ya- wanda ma ya fi shi ko ya musanya maka wani irin sa shi ne yukhlifu Allah ta'ala wani hadisi ne hadisi ne na Abdullahi dan Umar hadisi Abu Sa'id al-Khudri ko Abdullahi dan Umar Ah, ah, ina tsammanin kamar hadaiki da wannan hadisin wannan hadisin da muka Allahu lakal hamdu anta ka sautani shi hadaiki da shi so wannan babu laifi ga in an samu ah, wannan kuma ha- ga wanda ka gashi da tufa yayi sabo shi kuma ga wanda ya sa tufan sabo shi kuma ga addu'ansa kai kuma kai da ka gan shi ka ga ya sa tufan sabo ka ga abin da zaka gaya mishi shi kuma ga wanda ya sa tufan ba ba sabo ba ga kuma addu'ansa shine kowanne ka ga ya rarrabe muku sai na biyu ilbas jaridan wa ish hamidan wata hadisin na farko hadisi Abu Sa'id al-Khudri ne ilbas jaridan wa ish hamidan wa mut shahidan wannan hadisi ne na Abdullah ibn Umar da yake rawaita daga Umar dan Khattab um, hadisin da hadisin ya zo shine mazala ya ga mazala ya Umar ya zo ya zo da wani tufa ne ya yi mishi kyau shi tufa an wanke shi kamar kace an goge an wanke an goge sai tambaye shi wannan tufa tufa sabo ne sabo ne to mazala ce a ba sabo bane wanke ba akai aka yi sai Allah yake mishi wannan addu'an cewa ilbas jadidan to insha Allah sai ka sa sabon tufa wa ish hamidan kuma ka yi rayuwa rayuwa wata abayyabu wa mut shahidan kuma ka mutu insha Allah kana mai shahada wannan hadisi hadisi wasu malamai wasu sun hassana shi amma dai da yawa daga cikin malamai sun sun soki da da hadisin ana cewa wanda ya kuskure a hadisin shi ne Abdurrazzaq As-San'ani Abdurrazzaq ibn Hammam As-San'ani da ya mai da shi hadisi na Ma'mar ibn Rashid al-Yamani daga Az-Zuhri daga Salim ibn Abdullah ibn Umar daga Abdullah ibn Umar daga babansa Umar dan Khattab yana ba da labarin babansa Umar dan Khattab sai wannan hadisin ba haka yake ba ba haka yake ba asali dai abin da aka sani shine wato mursal ne amma sadar da isnadin abdurrazzaq sanani shine kadai ya aka san shi da wannan imam al-bazzar yana cewa ba a san wannan hadisin an sadar da isnadin sa ba sai ta hanyar abdurrazzaq sanani kuma kwatan kwatan ta ya faɗa imam imam an-nasa'i ya faɗa don haka hadisi ne wanda masu da kuma alaihi sallallahu alaihi wasallam ta wannan fuska sai dai yana da shahi yana da shahi babu hadisi Abdullahi dan Umar ba manzo Allah ya ga wani wani bawan Allah makamacin wannan shi sa wasu daga cikin malamai suka hasana shi to ko da mun dauka cewa hadisin ya inganta hadisin dai magana inganci bai abin da ba to yanzu wannan ko wannan sunna ce na duk wanda kaga kaga shi da sab- da kaya sabo ko kaga shi da da kaya mai kyau kamar shi wannan addu'a kace ya mutu ya mutu mutuwa aka ce ko ku gani ba sai aka wani ya mutu shi ce wace baka yi na sai ya mutu shi umar ɗin gashi ya yi dan gashi kaga ya mutu shahada amma ba lalle ba ai to dai wasu da su malamai alayi hali da shi wannan hadi wannan hadisin sun ma saki lamirin sa amma dai idan mutum ya faɗa maka wannan magana ya ai shahada ce shahada shahada kuma kala kala ce kun ka mutu ba a talakanka ko ka mutu a gadonka ubangiji ya rubuta maka ladan shahadan ba ko kai ciwon ciki ko wani abu a da da addu'a ce mai kyau aka yi maka wannan duk babu laifi wanda babu laifi insha Allah ta'ala amma dai hadisin hadisi ne wanda yake yana da rauni sai na biyar ma ya kulu idza wa ba'a tawbahu wanda mun da faɗa yayin da wato ya aje tufansa shine ce bismillah saboda ya kare kansa daga daga kwamai daga shaidanu shi wani hadisi ne wanda imamu tirmidhi ya fitar da shi kuma ina tsammanin shafa albani ya inganta shi babu laifi wannan kuma saboda saboda ka kare kanka ne daga shaidanu ka kare kanka daga shaidanu saboda shi da dawo duhul khala na'am shi ne wato ka rayuwa rayuwa kyakkyawa wacce za a yi bita wanda za ka zama misali ga 'yan baya ko kuma ka rayuwa wacce take kai za ka zama gode ma ni'imar ubangiji duka zai zama ko isin fa'il ko isin maf'ul ko hamid hamid fa'il ma'ana fa'il hamid ma'ana hamid ko kuma fa'il ma'ana maf'ul ay mahmud za mu tashi mai zami alkaba'i ko الكبائر نا نا الذهبي da kuma ɗan hada-hadan aka masa na zahabi da wani na ramta shi na? ban duba ok ta libuto muna magana kan kabira ta biyu laifi na biyu qatlun nafsi ma da yace wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam istanibu sab'al mubiqat kun san cewa guda bakwai fa zakara qatl an-nafs allati harama Allah illa bil haqqi sai fadi daga cikin awwa guda bakwai da yace a litanta shine kashe rai ba tare da haƙƙi ba wa qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo da manzo Allah sai ya tambaye shi ayyun dhanbi a'zamu 'inda Allah ta'ala wani zanibi ne yafi girma a wajen ubangiji qala tace anta ja'al lillahi nidda wa huwa khalaqaka ka yi ma ubangiji kini alhali shi ya halice ka ka mishi ka sa mishi tarayya sa mishi tarayya ko dai ka samu wani abun bauta ka bauta masa ko kuma ka sa kan zuciyarka ya zarce ya zarce abin da ubangiji yake so shi ma wannan niddan ne qala thumma ay sai ce sai wanne qala an taqtula waladaka khashita an yab'ama ma'aka ka kashe danka kana gudun kai ta abinci tare da kai ba a cewa ba za a yi wa saboda gudun ka a ci abinci wannan jahiliya ce kuma wannan makasudi yanzu na jahilai abin da kawai manzon da ya halatta mana shine mai tazara mai tsari da za mu tsari daidai ruwa daidai tsaki daidai kuma yanayin abin da ubangiji ya azurta mu amma ba a ce kawai haka nan kawai mu ki haihuwa saboda saboda gudun abinci ba akwai wane sunansa waye wannan mutumin da ya kawo wannan wannan wannan waye sunansa malkas malkas waye ke shi dai wannan mutumin eh awa jogoran jogorama su ne jogorama ne ya yake ta maganar abinci abinci shi abinci abinci shi duk gashi nan duk duniya duk duniya inda jama'a ba suke a doron kasan ba inda jama'a ba sa takawa ba ya fi yawa hanyar amma ana magana doron ana magana za a ci abinci za a cinye abinci wani abinci za a cinye sai dai wani ya cinye na wani ai mu galibi zari ne wani ke cinye na wani kwarai kuwa kala sun ba ai tace sai wanne kala an tu zani halalta jarika abin da ke bi ma wannan laifi shine wato kai zini da matar makwabcinka makwabci galibi yana da aminci tsakanin shi da da makwabcinsa akwai aminci da kuma akwai wani abu da dole sai zai hada ku da juna akwai dole dole wani dalili zai sa ka zo gittawa ko ta zo gittawa ita ma za ku ga juna ba zai a ce mata ko yaushe sai sun kungire yadda irin wannan ba dole akwai wasu haja da laluwa ko wasu abu da za ga kai ta zo wucewa wani abu ya ya dan buɗu to kuma a samu tare da haka da ya amince tare da kai yana ganin akwai amincin da zai iya ja da kai kuma ka ci amana ta wannan ai laifin yayi laifi ba shi ne hasa ayyama zalla ya sanya shi ya hukuntar da shi a laifin da yake mafi girma a wajen ubangiji fa zalla Allah ta'ala tasdiqaha sai ubangiji saukar da aya yana gaskata abinda manzo Allah ya faɗa walladina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wanda ba sa wato bauta ba tare da ubangiji wani abin bauta kuma bayan sa wala yaqul nafsa allati harama Allah illa bil haqqi ba sa kuma ba sa kashe ran da ubangiji ya haramta a kashe sai da gaskiya da cancanta wala yazin kuma ba sa yin zina al-aya wannan da cikin abin da wasu malamai ke faɗan cewa shi kaga ana iya samun qur'ani ita ma ta qur'ani ya ubangiji sauka da qur'ani mubayyin ko mu'akkid al-asl shine a zama hadisi ya zama shine mubayyin din qur'ani ya zama mujmal hadisi shine mufassir kuma hadisi ya zama shine mukhassis shi qur'ani ya zama am qur'ani ya zama shine mutlaq hadisi ya zama muqayyad to wasu daga cikin malaman usul zamu dubo wajen mu tattauna sun yi magana cewa ana iya samu a ƙwararri ya zama shi ne mu'akkid irin wannan ana iya samu a wasu halat to an nasu ba an nasu ƙwararri yana iya share za mu shiga wata matsalar wasu fiƙi ne amma akwai magana dai na wal masu kun sani ƙwararri hadisi yana share ƙwararri ƙwararri yana share hadisi to shi ne wasu malamin ke cewa a'a to ai al-mubayyin la yakunu mubayyana المبين لا يكون منسوخا wannan shine magana al-mubayyin la yakunu mansukhan shi wanda yake yin bayanin kuma da shine aka share abu zai yi ba shi yasa take ta al-sunna qadatu al-qur'an sunna ita ce take zama mai hukunci akan qur'ani sai haka ita ce take nuna ya ra'ayi qur'ani ya kasa wani abin kule sunna take bayanin sa kaga wannan yana nuna maka ta'adan mummunan ta'ada da qur'aniyun gabaki dai shi mai bayanin ma baki dai sun share su kuma suna kasa abu in su za su bayani wa qala sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu ya ce idan taqal muslimani bi sayfaihima idan musulmai guda biyu sun halda takubban su al qatil wal maqtul fi nar wanda ya kashe da wanda aka kashe din duk suna wuta duk suna cin razanin ubangiji na wuta ba ana maganar dole za su shiga wuta ba ana maganar suna cin razanin za su shiga wuta in ubangiji ya ga dama ya tabbatar da wannan alƙawari in ya ga dama ba kuma an zo da wasu abubuwa yana iya yafewa kila ya rasu da lafiya sai magana ya ce ya maza Allah hadal qatil wannan mai kisan mun gane shi aw zal maqtul to shi wanda aka kashe ba qala li annahu kana haditha ala qatl sahibihi saboda ai shi ma kwadai ya kwadaitu wajen ya kashe abokin fadansa sai ka shi ma duk ɗaya suke suka ji can in wuta za su tafi wasu shiga wannan yayin da aka yi kana wa'azi ba ba wani magana tafsiri haka za ka saka ma masu laifin ubangiji ya ce wuta za ku je wuta za ku je shi kenan amma yayin da wani ya biya ya tuba yana neman a ba shi mafita sai ka mushi bayanin malamai ka mushi bayanin nasus haka ake yi amma nasusul wa'id ba a zuwa yayin da ka zo ka bayani ga masu laifi kana gani a wajen kuma ka zo ka ci ka ci zaka wani bayani ai ga wanda ya kaza ga wanda ya kaza ba wanda ya kaza ba shi shi da wutansa ka sace autan ka ka jale shi ka tafi abinka wannan shi ne nasusul wa'id haka ake yi sai mu tashi qali imamu abu sulaiman al-khattabi wannan banda banda wanda ya shiga suka yaƙi da tawili akwai da zai yaƙi da tawili ga wasu habbai ai mu'minin ne duka amma kaga sun yaƙi da tawili su to yana ba ya ce alqatil wal maqul fil nadi kamar da su su aljabat ke ta faɗa wannan duk wanda ya faɗa kaga bai ko akwai sauran hadisin da aka faɗa ba ce da Allah fa tsala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Allah da ya san cewa san zuciya su yaƙi da san zuciya saboda kawai su na tsabajan kishirwan jini to da ba zai faɗa wannan magana ba da Allah da Allah zai faɗa wannan magana ba sai mu tashi tabiyatul muta'allimin bin utul ulama ar-rabbaniyin na shekara Muhammad Sani Umar ya za mu tashi Allah ya barka zuwa a zo lafiya ya aiki masha Allah to ba damuwa insha Allah kan ka dawo ma mun abin nan insha Allah shafi na 70 ana cewa ishaq ibn rahuya ko rahawaihi rahawaihi haka yake a lugha sibawaihi rahawaihi hamdawaihi haka yake su malaman hadisi a kuma watakila ko wani amiya ce ta rinjaye su a wancan lokaci sai suka koma tana cewa rahuya rahuya ba rahuwiya ba rahuya ishaq ibn rahuya ba rahuwiya ba wanda na je suna faɗa ha babban ita ce zaka mata bamba ita kuma ya masa ita mace kawai da ita shine rahuya alhamdali haka suke faɗan sa malaman hadisi akwai wasu abubuwa za ku ga allura malaman lura sun ɗan saba yanzu kaga kamar ma'alul malaman hadisi sun ce ha za hadisin ba'alul amma a wajen allura ya kanta gaba hadan za hadisin bu'al غزة معلول أي لا بخاري لا ينفع إلى شيء هكا تقول لك هذا لا هذا لا يقول إذا سنة ما كذا شيء لا هكذا أشياء to isa kan da rahuya alhamdali babban malami ne malamin imam bukhari fara imam ahmad ibn hanbal a kanu su akwai girmamawa sosan gaske ya riga imam ahmad rasuwa kuma ya ma dan rike wasu daga cikin malamai imam ahmad ilimin hadisi arziki ne yau amal akwai yanayin da wasu abubuwa da suka ɗan takura shi bai shiga waɗannan arifin na su ɗanyi gaba kaɗan wajen fara neman ilimi sannan sai fara neman shi aka ji cewa da ina da kuɗi da na samu malam wani inda na bi ayarin abokai na na karatu na da na samu malam wani amma ban samu ba za a ga isa bin rahuya da abdullahi abubakar ibn abi shaiba da yahya ibn ma'in sai da shi sai da cikin malamai wanda imam ahmad bin iska ba saboda yanayin kuɗi a lokacin abubuwa kuma kwasan in za ta ma sai mahaifiya ta maka izini mahaifiyar shi da sauransu irin wannan sai an shishirya da kuma ake tafiya haka yadda ne kuka ga abubuwa ne sai da bulga to kwasan ma lokacin sai da bulga rashin bulga din ta jawo shi sa imam ahmad bai haɗu da wasu da manyan malamai ba irin su ibn mubarak abdullahi ibn mubarak ita sa kuma bai je Masar ba ba wa da je Masar da zai sayi waya daga Abdullahi dan Wahab Abdullahi bin Wahab bai je ba da ga wasu daga cikin ɗalibin sa sun same su Ibn Wahab duka bai je Masar ba duk inda Imam Ahmad albansa sun je Masar ɗalibin sa sun je Masar amma shi bai je ba haka kuma yana malami ya kuma zama Musa isa ya fi kowane ta da hadisai to sai sami da rahuya suna ɗalibin sa da masa ɗan gaba da shi a shekaru da kuma lokacin rasuwa na ganin kamar ya dan magirbe shi kadan ya rasu 38 bayan hijira isa ibn rahuya ahad wa ayyatul muslim ɗaya daga cikin manyan malamai wa ulama addini kuma ɗaya daga cikin malaman addini ijtama'a lahu al-hadith wal fiqh ilimin hadisi da fiqh duk sun taru a wajensa shi ma yana da mazhabansa a lokacin yana da mazhabansa a lokacin kuma sun sun yi musu munazari da shi imamu shafi'i an tattauna su manzon na ilimi Imam Shafi'i da haddasa da ya ga haddan Isa bin Rahuwi dan ya wa Isa bin Rahuwi daga cikin abin da shi ya fita zakka shine hadda ai hadda ne yake da shi wato kamar me shi ne Imam Shafi'i da ya gani ce kai sai da sara masa استمع له الحديث والفقه والحفظ والحد والصدق لكم الغسية والورع لغنسين والزوج لكم وجود الدنيا كما حلاه الحازم المزي كما يدى إمام المزي يمشي تاتي لو أن أبوان لما كفتها ويقول فيه أبو بكر ابن خزيمة أن ليس أبودي يتي ابن أبو بكر ابن خزيمة يا فلا أن ليس أبودي يرسل ليكم رشادة والله لو كان إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي كان في التابعين لو إن دا يكسنتي لو كان في التابعين إن دا يكسنتي أسكن تابعي لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه وسوك استاجع تدا سيسن سلما محدن سيسن سلما من إلى من سلما من فكه سلما to malamai sun rana su ba ce da shi sahabbai ke da gare da mutum malamai sahabbai ne shi ba kuma akwai malamai za ga an ce wani wani in da cikin tabi ake da cikin manyan tabi'an zai zama in a cikin ma sahabban to zai zama irin su Abdullahi dan Mas'ud ne irin su Ibn Abbas irin su zai zama to shi ma shi ma isa ibn Rawiya haka yake saboda ilimin da ubangiji ya masa wa ma a kulli hadha al-ilm al-wasi' duk da wannan faffaran ilimi da ubangiji ya masa wal fiqh daqiq da kuma ilimi mai zurfi na fiqhu كان ابن راهوية يقول في تواضع عالم رباني ابن راهوية يا كتن تينا تيوا ya yi wannan wannan itirabiya ce nuna ce itirabiya ku kalla ya faɗa fi tawadu'in a cikin cikin tawadu fi tawadu ya alimin a tawadu na malami rabbani malamin Allah muqaddiman asriyahu wanda yake gabatar da dan zamanin sa wa qarinahu da kuma zuman sa aba ubaid abu ubaid al-qasim ibn sallam ala nafsi ga kansa shi da kansa yake faɗan wannan magana ce al-haqqu yuhibbuhu Allah azza wa jalla yace to gaskiya dai ubangiji Allah yana son gaskiya abu ubaid القاسم ابن سلام أفقه مني وأعلمه أبو عبيد القاسم ابن سلام يا في يا في فقه وما في إلمي yake faɗa wannan magana kuma a wajen malamai su isa ibn rawiya ya wai abu ubayd qasim ibn sallam amma yake faɗa wannan batun tawalu abu ubayd qasim ibn sallam a shi kansa ya yawo dan kusan kusan bature ne shi babansa bature ne babansa bature ne bai ma bai ma iya larabcin ba yazo ya dinga sa kamar bature ya zo ya ce ki koya mata ki koya mata to shi ma ka yi dinga cewa a koya ma dan shi karatu magana wacce take ba bi iya larabci ba har ubangiji sai iya larabci to da iya larabci kuma sai ya zama har a wajen tsare ko abu ubai yana zuwa yana samun ilimi za ku ga wani abun mai baka wace wani tawalin abu ubai da shi ba yana baka wani sai imamu amara ya masa tambayoyi saboda sun fi shi sanin ilimi amma kuma shi sai ya samu wani fage guda daya sai ya zama kuma shi kuma imam din su ne a wajen shi ba shi ne wajen gharibul hadith ya dinga bi duk inda aka samu hadisan manzo Allah wani wani kalmomi masu masu masu biya sai ya rika bi ya rika bi ya rika bi yana tattaro su shi kuma yana bada bayanai na larabci larabci an tsa kuma akan shi zaka sai imamu Ahmad kuma suna zuwa su ce to to a karanta mana in ma karanta mana mutum suna ruwaya wannan littafin daga wajen gharibul hadith dan shine yanke ba wannan ilimin cibi da ba Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam to ganin waɗannan abubuwan ne da ubangiji ya bashi na baiwa shine kan gidi isa bin rabiya na cewa ya fi shi ya fi shi ya fi shi fahimta addini ka je garba in ba malami ba wa zai faɗi wanda a wajen ɗalibansa shi ya fi daraja a wajen ɗalibansa su shi ya fi daraja sannan kuma a wajen hadda ma ya fi shi hadda amma kun da ka kalle wani tawari yana kokarin da cewa a shi ba shi ba wane shi ba shi ba wane to mu kaga mu da aka sai shi ya fi faruwa in aka gaya maka malam wani malam wani shi waɗanda zai fara gaya zai gaya maka abin da shi ya iya awan ba Allah gyara mu bal yadhhabu ila ab'ad min dalika wa awsa bal ya ma fi ya shi ya ma zarta ma wannan maganar tashi sai ya kula sai ga shi yana cewa Abu Ubaida awsa'una ilman Abu Ubaida ya fi mu yarban ilimi wa aktharuna adaban gashi kuma ya fi mu ladabi wato ladabi adad wato ce adab anan kusan hatta iya magana da kuma sanin magana na shari'a shi ma adam ne a wajen su to abu mai da kuma yayi ladabtar da kansa wajen ya waɗannan manzanni manzo Allah da su fahimtar shi to wannan shine wajen wajen al-aksariya da yake faɗa wa atma'u la jam'an ya fi tara ilimi illa ki mu fa da kuke ganin mu nahtaju ila abi ubayd muna buƙatar abu ubayd tunda shi ya iya garibul hadith wa abu ubayd la yahtaju ilaina amma shi abu ubayd baya buƙatar mu tunda shi ilimin da muke da shi ya tarayya da mu musharaka qawiyya sai mun dan fishi amma shi ilimin da yake da shi shi kuma ya yi zarafin kuma to an sun ɗai tarayya amma wani lokaci zaka ji an tambayi imam Muhammad kan kaza sai kaza kai ku je ku duba ma wanda suke kula wanda suke damuwa da da garimul hadith ni ba na san imama da ra'ayina ku tambaye wannan wannan sadaukin Abu Ubaida haka imam Abu Bakar yana wasu ci a tambaye shi sami'ahu al-Hasan ibn Sufyan yaqulu dhalika Hasan ibn Sufyan shi yaji yana faɗan haka malam ce fa hal yakunu hada illa min dan kana tawadu sajiyatu sajiyatu ana iya samu wanda malamin da zai faɗi magana akan wanda yake aransa ne face wanda yake tawalu take dabi'arsa sai da wani wanda yake tawalu take dabi'arsa wai kalkata kuma ta zama halittarsa in ba ka da shi ba kowa ba dole bane ubangiji ya yi ka tawalu da ko ka saka hawa kanka da ko ka yawa kanka da karfi da yaji wannan shine abin da ya kamata a wani ga wannan magana da lidiyya isa isa isa isa shi ba kowa ne babu kowa sai shi akwai a wannan zamanin na muna da wasu malamai manya guda uku na hadisi muna da al'alama ahmad shakir muna da wannan shafa albani muna kuma da al-ghumari wannan a cikin malaman hadisi na wannan zamanin babu kamar su shi duka al'alama Ahmad Shakir da Shakwa Albani waɗanda zuwa ahli sunna ne kuma sun yi aikin san gaske wajen fito da sunnan da sauƙaƙa ilimin hadisi kusan ilimin hadisi kusan ga ni yanzu da ya zama ya sauƙi to yayi sauki da littafan da wa'annan malamai suka yi gane ji da shi ne ire-iren su da shi ma kumari sufi ne shi ma in dai tsabajan hadda ce na wani wasu malaman sa tafi alhafiz za ka ji sharu sa yana yawan izina da maganganunsa yana yawan wato dogaro da shi to in dai shi in dai ana magana hadda ne wato kusan an shafa lafiya kusan duk ya haddace kuma da isra da samake ruwayan hadisan da sauransu to cikin iko cikin iko Allah sai ubangiji ya daga su yin su kuma annabi shi ne daga shi sun ba to sai ina cikin kasuwar lokaci na zo ina ina gani ina ji sufi da kuma yana kawo hawan hawansa yana kawo son zuciya ilimi ba son zuciya wani lokaci hadisi ma ba ma ingantacce bane malamai sun ce ba ingantacce bane shi ko sai ta kokari da ilimin da ubangiji ya bashi sai ya tsakar da mutane ya ta kawo wasu abubuwa da yin da ya kyawunsa kamar hadisin aliyu shine madina ilimi ni ne madina ilimi aliyu shine babunta to ya ringa kokari sai ya tabbatar da nan hadisi shi mutane ba kauta na ji shi ya kokari sai ya tabbatar da hadisin yana da masu imamu zahabi da sauransu to daga ce abin da kuma ya karya gadon bayan shi shine jiji da kai ana magana ina jin ko bakar abdullahi abu ne ko wani sa yana magana manyan malaman hadisi na wanda zamani ya magana albani ahmad shaki da shehu malam sam sam sam sam sam ni ba ma sa asu bane kaga ba ta wani wani sam sam sam shi ba ma sa asu bane da ba za a hada su da waɗannan shi ba sa asu bane shi yayi kaza ya dace kaza yayi kaza yayi kaza kaza na shi ba sa asu bane to ga wannan bai dai da irin wannan shi abin da shi sa Rahu ya faɗa ba wallahi san Rahu ya ya fa ubu da hadda ya fi shi sanin ilimi shi ya da mazhabin sa mazhabin sa ne zama kansa ɗalibai sun fi gamsuwa da shi akan su Abu Ubaida amma ka ji abin da ke faɗa wanda tawallu ce to kaga wanda kaga mu yanzu a wannan zamani abin ya muci addu'a da wuya ka ga wanda za ka ga malamin zamanin sa sun sun masa wai shaida cewa wai ga ina ga lokaci masu sakwata yana faɗan magana kan Muhammad Sani Umar kaka ce shi ya jahilin ne ko wani ɗalibi kininsa ne fa amma za ka yana cewa mun ji mun yadda mun gani mun ban taɓa ganin wanda Allah ya tara mushi ga garan gana ga kuma bincike da jure bincike irin wannan mutumin ba yana faɗa wannan magana kaga shi da yake faɗa akan wani ɗan zamanin da ya kamata a ce ya mishi hasada amma bai mishi ba bai mishi ba to mu sa kanmu wannan kowa ubangiji yana raba rahaman ubangijinsa yana yana rabawa ne dole ubangiji ya bashi wata rahama to tabbatar masa da rahamar kama ka huta sai ka amfana da shi abu da ubangiji ya ba ya bashi kamar yadda wani lokaci za ku gana sai yi mashi ma alƙasan hoto alƙasan hoto Allah Allah ya bashi ku tabbatar masa da wannan abu da ubangiji ya bashi ko ba shi kadai bane a wannan zamani akwai wanda suke ire-iren sa wasu ma wataƙila ma sun fi shi an ka duba wajen yan shana ga nan suna da hadda sosai masu ƙarfi ko a wannan zamanin mu akwai wanda shek a tsarifi haddan da yake da ita ana buga misali da ita kwarai da gaske ba na tsammani da dai ban auna ban auna su ba su biyu a faifai ba na tsammanin alƙasar mutum da ce wani abu a kansa a yadda ubangiji ya yi mashi al'abalihi hadda in ka je yana istihbarin wato mahfuzat ɗinsa za ka yi mamaki an kulle shi a saudiya sun kulle shi abubuwa na siyasa sun shigo abubuwa da ya ya faɗa wasu maganganu da musu daɗi sun kama shi kwana kwanan ma muna ji labarin ya ba amma ɗinsu suna ganin wai wai shi yana kawo fitina wataƙila ba a yanke mashi hukunci ko kisa bai tabbata ba dai bamu samu daga majiya mai karfi ba amma wannan iya tabbata lalle zaki bai ci kare daga sai bai wuce kana mutum ba bai wuce kana mutum ba yana da cikin aya a wannan zamani da aka taba gani kusa akwai wasu akwai wasu ayoyi da aka taba gani a wannan zamani wanda to shi Allah ya musu haddan hadisa ne na gaske da haddan mutum haka ke istizarin su kawai haka nan gwamnati ra'ayin su ya zaka kudu kawo ta ko kuce da kashe shi dan Saudiya ne Allah ya fito min da shi wa man arafa ilma duk wanda ya san ilimi wa fadla ahli da falalan masu ilimin wa hamil okay fa hal yakunu hadha ana iya samun wannan ba a samu wannan fa hal ayya yakunu ka hal ta'lamu da wasaniya ba a samun haka illa man kana tawabu usajiyata sai wanda tawalu shi ta dabi'arsa wa shalakata kuma ce halittarsa wa man arafa ilm da kuma wanda ya san ilimi wa fadla ahli da kuma ya san falalan malamai wahabiri da masu ɗaukar ilimi din duk wanda ya faɗa haka to ya san ilimi ne ya san yanzu ya shiga zurfin ilimin ne dama ai shi ilimi ku ga wanda yake wanda ya kawai yanzu ne ya dan faɗan daddala haka kamar dan tsako ne haka ya shiga ya shiga ya shiga gefen na tsakon agwagwa ko zan iya shiga gefen gefen wata yar kwata zai je bam bam bam bam ya ringa faka faka faka da da fifikin sa to bai shiga ba ai to wannan shi ne zaka ji ya fara wa jiji da kai shi fa shi wata tsiya ce shi amma duk wanda ya shiga cikin ruwan sosai za ku gani ko nin kaya yake a cikin hankali ke baya gaggawa dan ya san in ya gaggawa to zai gaji ne kuma daga baya nufi to haka ilimi yake duk wanda ka gani yana surutun banza to to jarka ce kawai a cikin ka buga kara yake amma wanda gani ilimin ya yi kawai sai ka taba cika ya cutu cutu cutu cutu yi haka ilimi yake yana ka surutu surutu ba shi ke na ilimi ba wannan zai kawo da kuma ganin imamu ahli sunna jama'a imamu ahmad ibn hanbal sai mu tsaya nan insha Allah kuma insha Allah yana bani sha'awa in ga malami na na na wannan akwai wasu magana da suke ta faɗa cewa za ka zo suna yaɗawa akan alƙasan hoto da cewa yana da yawan yana jiji da kai da ba yana da sauransu ni ya fahimta ta ta halili da nayi wallahu a'lam kuma wani lokaci dan adam dukkan mu ai ba za mu iya kubuta da bayanin zugin shedan ba kuma nace shine wanda ya ta kokari shedan ya zuga shi amma ya ta faɗa da shi abin da ke faruwa akwai akwai wanda shi idan zai yi in ya abin da ya haddace in zai dawo da shi haka yake da hannu wani ta gani akwai wanda zaka yi yana in yayin da zai dawo da mahfuzat din shi zaka ga yana dukkan hannu in yi haka to yakan yakan ba shi dama akwai wanda in misali ya sanda shi a goshi zaka ga yana bugunta akwai wanda kuma in yana yi in masu tabarau zaka ga ta tabarau ba ma sanin umari haka yake yi in yana in yana dawo da mahfuzat din shi tabarau yake tabawa shi tabarau yake tabawa to shi ma daga kasa hoto da yayin da ke kawo mahabbat din shi shi ne ka gani kamar yana tsalle yana kama shi kuma sai a ce sai a ce to wannan jiji da kai ke kuma wannan tahlilin tahlil ne aka mishi kuskure kowane irin sa ibn taymiya yayin da yake magana da hasum din sa ka ce ya daga murya to kowane irin sa wannan lokaci sai wala wa juna uzuri wato mu wato mu kan mu daliban fa barkin niyya ne ba mu da shi na duka sai da wato duk yayin da wani mutum ya wani abu sai ka mishi hukunci da kanka ya shi ya gaya maka ba shi ya gaya maka ba ka bincika ba ka bincika ba saboda in bayan da aka ga wani yana hudar shi ka ga yana zama lafiya da shi kuma kai ka zo kana faɗan maganganu marasa kyau a kansa ba daidai bane ai so ya kamata ya zama duk yayin da kalmar kana yawan yi wa mutane nufin alkhairi ko zazzatan alkhairi yana da maka dukiyar kai ba kake haka kake saboda haka to shi ya kasa irin waɗannan abubuwan to kun ga irin waɗannan kuskure na ɗan da a tahrimin nafsi analysis da wasu ke yi daga nesa wani ke ganin gwana wani ya cika biyu da kai ya cika biyu kaza da kaza irin waɗannan abubuwan a yadda ake kudakurai saboda haka to ku in ku fahimci cewa ana muku kuskure saboda wani abu da kuke yi in ku yi gyara ku gyara shi ku gyara shi duk wanda ubangiji ya mishi nema musamman tun yana yaro sai zai ta fuskanta irin waɗannan abubuwan mu ma dai duk mun fuskanci wannan abubuwa ana ce muna kaza muna kaza wallahu musta'an mu je ta'alimu ta'allim wani lokaci kuma mutum ba wasa ce ne ba haka nan ma su shaidan wasa sai ya zo ya hau kanka ka ji me yasa kai kaza sai an zama kuma daga baya sai kai sai ka kada in biyanka kai mu'alaja kai fama da ita wanda a sauri ya faɗa ta'alimul muta'allim amma yana ba ni sha'awa in ga ɗalibin ilimi yana tawadu ɗalibin ilimi kuma yana sirda kai ɗalibin ilimi yana magana ɗaya bayan ɗaya daki daki ba kai ya dinga sa baki akan komai zaramta shi nan ya alawa haka ne ba da cewa yan bazili talibin ilimi ya kamata ga ɗalibin ilimi ɗalibin da wani sarka yi ba ba da warba yau wa yan bazili talibin ilimi an ya kuna muta'ammilan fi jami'il awqati ya kamata ga ɗalibin ilimi ya zama yana yin tuntuntuni a dukkan lokutansa fi da fa'iqil ulumi a abu a ilmuka masu zurfi wa ya ta da zalika ya sawa maka haka duk iya mana kai tunanin zana gari banza idle mind da zama devil workshop kuma a'a duk iya mana ya dinga tunanin ilimi duk yayin da kuma wata fa'ida ta kusulo mata ya yi saurin ya takarda a wajen ya kaidinta wani lokaci fa'idoji kun san abin da ke hana ɗan adam wani lokaci ya tuna yana sai kawo ya tuna wata fa'ida ya tuna ba shine idan a lokacin akwai wani abu da ya sa a gaba amma sai yayin da ya je yana yana yin wani abu na biyan bukata in yana yin wanka ko in ya kwanta shi kadai yana son ya huta ko ma in yana biyan bukatarsa to a lokacin yana cikin wani aiki ai ya samu biyan bukatar sa ya huta kawai sai ga wasu abubuwa suna shigo masa to wannan sai kai wo da kawo mutum ba ka za ka manta sai kai wo ka rubuce amma ɗalibi ilimi ba ya zama haka nan wani awa ya ce shi awan banza ne a wajen irin killing time babu killing time a wajen ɗalibi ilimi da inda ma tutu lakum daqaiq bi ta'ammul saboda ana gane iloka wasu zurfiye ta hanyar tutuntuni wani hada qila da haka ma ake cewa ta'ammal kai tutuntuni tudrik zaka samu ilimi mai yawa wala budda min ta'ammul qabla al-kalami dole in zaka yi magana kai ta'ammuli kai tutuntuni tukuna ka tabbatar ilimi zaka fada hatta ya kuna sawaban saboda magana kai zama daidai fa in kana fa innal kalama kasahmi saboda magana kaman kamar wato a zarar kibar na mashi ne zarar bunu kamar inda muke faɗa wala budda min taqwimi dole sai an sisita shi kibau din litta'amul ta hanyar tunani kai kai bincike akan shi kai yara ka sisita kamlar rami kafin ka jefo ta hatta ya kuna musulman saboda ka zama ka yi daidai ba wai kawai ka ce kai duk abu da ka dama jefo ta kake ba ka jefo ta ka jefo mutane masifa kuma ka jefo mutane masifa sai sai ka to galibi kuma yanzu abin da ke faruwa kenan harkokin da muke tattaunawa na zamantakewa mu kuma abin da muke tattaunawa harkar siyasa ko harkar komi komi ce wai ra'ayi na nake faɗi abin da Allah ya fahimtar da ni yaya ka yaya ka faɗa fahimta baka zama fahimta ba al-ilmu qabl qabl al-qawl wal amal aka faɗa fa kai kuma kai al-qawl qabl al-ilm kuma ka ce fahimta ta ce me kuskure da Allah faɗa fahimta ta kuskuren ba shine ka faɗa ba da ilimi ba بقى تعامل قبل قبل الكلام بقى قال في اصول الفقه يا فلا في اصول الفقه هذا اصل كبير وان اصل ني مي جرمه وهو ان يكون كلام الفقيه المناظر بالتامل لما غنى لا malamin fiqhu wanda yake bincike binciken dalilai yi ta'amul ta hanyar sai ya yi tunani tukuna kar ya faɗa abin da bai ga ya yi tunaninsa ba wa qila an ce rasul aqli kan hankali baki daya an ya kuna kalamin bi tasabbur zama magana kafin a yi sai an tabbatar da ita an tabbatar wata amul kuma an yi bincikenta sannan za a faɗa qala al-qa'il sai mu tashi qala al-qa'il amma mun su ya bana yawa su su ta ta ta ta ta ta yanzu misali saboda Allah ya zo mutum ya zo ya ce ya zo ce din nasoshin shari'a da aka da ubangiji ya faɗa na kar a samu canjin shugabanci shine ana maganan mulkin demokradiyya su tinubu kai sai ilimin kwano yanzu wannan kayan tunani an ta'ammuli kenan kada ko nasin shari'a ka ce wai wai maslaha kawai shine ka a samu canjin gwamnati dan mazalla bai sa samu canjin gwamnati da haka ubanka mazalla ya ce wani kawai mutum da mutum da bayan da aka dama ka kasar da shi in bai maka ba to wallahi mu kula mu kula ta tauna komi da komi komi da komi ka ce komi zaka faɗa inda kace komi zaka faɗa za ka zama tantaccen makarici kuma za ka zama ilimin ka zama sakahi yana ba yara kana suna maka dariya abinda an san abinda ka faɗa ba ilimi bane mu tattauna abubuwa sosai da abinda zamu faɗa zama mun rike shosan gaske Allah ta'ala ya ya amshi abinda muka faɗa abinda abinda muka ji Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka sai Allah ya tayi mana Allah ya karɓa da suka riga mu gidan gaskiya wala usmanu mu je mu wa Allah da ya rasu Allah ta'ala ya ji gashi rahama Allah ka ji kashe rahama mutane idan wato mamatan mu da suka rasu daga zamu na annabi Adamu har zuwa yanzu Allah ta'ala ya su rahama Allah ya ta mu in ta zo Allah ya ta mu in ta zo malam Sheikh Afarifi kamar da kudu mun faɗa labarin da yake zuwa ba labarin da masu daɗi ba babu yadda za a yi ilimi irin wannan wanda ake sa ran hannun shekara ashirin talatin za a fara iliminsa saboda kawai wani masu aika na siyasa ko a ji a garkame shi kuma a ce kuma ana mata nan za a kashe shi to wannan gaskiya ba zai ba wane ko da ba misali ya yi makasa laifi laifin laifi irin wannan to ilimin sa ya kamata ilimin sa ya cece shi ai amfani da al'umma to amma a ce za a je ana cewa za a kashe mutum ko shakka babu wannan muna addu'a mu da ubangiji ya fito wanda shi tun tantance sai aka kama shi shekara goma yanzu kuma shi shari'a da ake masa ba ba wai bayyanawa kai ba to mai aiki ta masa mai gwamnati ke ta masa ya yi daidai ko bai daidai ba ya ce take take da gaskiya gwamnatin ko shike shine ke da gaskiya duk wannan ba sani ba kuma ko shike da ko ko shi ita ce gwamnati ce ke da gaskiya ana amnesty duk abin da zai faɗa na rashin kirki ya kai abin da su wasu wanda ba su wanda bai kai shi ba a gar- a ƙasar suke faɗi bai kai shi ba ya za a ce za a kama shi haka na a garkame shi kuma a ras- a- a a- a bashi ta abubuwa akwai wanda su su su mukannawa suke yada ba banna ba shari'a su kalbani a cikin su akwai wanda suke makhalafat ne ma amma an ba a da kuma dai an ba su su- su mazamisi yana makhalafat a shari'a sosai to saboda haka eh, shakka ba ba za mu so wannan ba amir sha'abi amir bin shahil sha'abi ya yi masu hajjaji laifi ya yi wani umai laifi amma saboda girmansa da girman malintansa aka mishi afuwa shi laifin ma yi to mu dai abu abin da muke fata ko ba laifin a tsari ya yi ubangiji ya fito mana da shi Allah ya fito da shi Allah ya kuɓuto da shi Allah kuma ya amfana da musulmai da iliminsa Allah ya amfana da musulmai da iliminsa Allah ya kau da kai daga kuskurensa ko zamiyansa malamai suna iya kuskure a Allah ya yafe mishi kurakuran shi Allah ya kyauta mu in ta zo Allah ya yi mana ya mana musayen shugabanni na gari a wannan kasa Allah ya kawo mana shugabanni na gari subhanallahi wa ta'ala wa salamun ala al-hamdulillahi rabbil alamin